بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين يوم lahadi uku ga watan rabiul awwal shekara ta dubu daya da dari hudu arba'in da da takwas wanda ya daidai da nawa ne watan sha shida watan august dubu da ashirin da shida miladiya yau lahadi katutuka da muke katin zaure za mu katin fikihu za mu tashi to muna magana za mu shiga cikin tafin askari ba da ce fa in tarkal fatiha idan ya bar fatiha min raka'atin a raka'a guda ɗaya kawai ajza'ahu sujudu ala al-ashhar ala al-ashhar wato sujada ta rafkan ya ishe shi magana wacce take mafi take mafi shahara daga Imam Malik wannan sun gina ta akan sabanin malamai kuma san manzo Allah yana cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab da lafuza mabambanta juna wanda duka dai matsala yana faɗan cewa wanda bai kanta fatiha ba to ba shi da sallah duk kusan malamai kuma daga ci halayi mutum salata sun yi ittifaki akan cewa karanta fatiha ita ce a gaba-gaba wajen rukuni na magana rukuni na magana kamar yadda akwai rukuni na aiki sun suka fi yawa a yi to rukuni na magana fatiha da kabara haraba wanda idan baka yi ba to nan babu sallan baki daya sannan kuma akwai sallama wannan suna suna rukunai manya na maganganun da ake da shi saboda haka to sai suka yi a hana su sai suka saba a wannan ba sa itibarin fatiha da rukuni ba sa itibarin fatiha da rukuni to shi a nan kuma a cikin wanda su kuma suka ce rukuni ce fatiha sai suka yi sabanin cewa fataha rukuni ce a kowace raka'a ko ko rukuni ne a galibin sallah raka'a biyun farko an fahimta saboda haka a nan ne aka saba shi mashhurin mazhab na imam malik ibn anas shine abin da yake cewa al ashari mashhurin mazhab na imam malik kuma riwaya ce daga imam ahmad suna ganin fataha rukuniyancinta wato a babin raka'a biyun nan ne kawai na farko idan sallah mai raka'a biyu ce to wajibi ce ka karanta in kuma mai raka'a uku ce to raka'a abin farko ce wajibi in ka manta a na uku to wannan kana iya mishi sujada na rafkanuwa shikenan kawai wannan ya ya isar maka sauran kuma malamai irin su imamu shafi'i irin su imamu ahmad mashhur mazhabinsa da kuma da yawa daga cikin malamai ashabul hadith su imamu bukhari duka suna ganin cewa ita sallah ita karatun fatiha rukuni ne a kowace raka'a in ba a yi zota in ba a zo da ita ba amfani cewa rukuni ce in ba a zo ta za a yi kenan kaga wannan raka'a ta Allah ce kenan sai ya sace kawo ta raka'a in kuma ya tafi abin shi kawai haka lokaci ya tsawo ma sai ya bata mashi sallah an fahimta to shine ana yake kawo yake maimaita shi wannan mazhabi na imamu na imam malik wa ana ba sani ba ko me me malum me yace mana ana to mu je mu ce kun ba bala yace illa an takuna sana'iyya sai ta zama sadaka a ci biyu sallah wa tabqulu ala qawli alqadi a maganar alqadi to tana tana baci ta baci ina ganin kamar yana magana abul hasan abul hasan ibn qassar alqadi malikiya guda nawa ke da su eh ah wanda suka fi shahara wanda suka fi shahara eh eh dawa dawa akwai abul hasan ibn suna da akwai muhammadani akwai shaykhani akwai qadiyani an fahimta in suka ce qadiyani suna nufin alqadi abdul wahab al-baghdadi da kuma malamin sa abul hasan ibn qassar duka alƙalai ne yawwa to wannan watakila kamar yana magana yana magana ibn qassar haka nake tsammani ina ganin kamar shi yake magana yake cewa wa fi qawli wa taqulu ala alqawl ala qawl alqadi amma maganar alqadi ibn qassar yana ganin duk wanda bai karanta fatiha ba to ta salasta ba ce kaza a malikiya akwai sabani kenan a wannan babu a cikin ayyimatul malikiya muna da sabani kuma maganar cewa sallan ta bace wanda ya ki da gangan to wannan gaskiya wato ba nisa take ba sai dai idan ba da gangan bane ya da mantuwa ne to shikenan sai lalata wannan raka'ar sujud sahawi bai kamata ya zama ta kwafe makwafin wannan fatiha ba saboda umumin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne gashi nan shi ma dai ana abin da ya maimaita kenan da ya ce fa in taraka takbiratul ihram in ya bar kabara harama ibtada a to kai fara da sallah sai bai ma shiga ba ki kistata bai shiga ba bai shiga ba aiki mai ma yake da sallah ba baki da wanda wannan kuma shine abin da Ali ibn Abi Talib ke yake hadisin sa ke ke gwada mana yake cewa wato da ba mabudin sallan baki daya shine wato at-takbir kabaran harama tahlil da kuma at-taslim aka hadisin hadisi Ali ya nuna mana yana cikin sunan saboda haka in bai kabar harawa to bai fara da ita wanda cewa ya manta ba ya manta da ai ba kamar sallan baki da abu ne bai idi ko abu ne bai idi yace ya manta to amma dai abubuwa ne lokaci da baka cewa da gurgun ba zai faru ba sai dai idan mutum ya yi da jahilci ko sai yana da jahilci da kuma an sha babban wal mu'tammu shi kuma wanda yake mamu ne shi al mu'tammu afwan yuhrimu zai yi kabbara harama wa yudriku kuma zai zama ya riski raka'a ma lam yarka imamuhu mutukar wato limamu sa bai ruku'i ba wa qila ma lam yarfa wasu suka ce a mutukar bai dago ba fa yana darka huwa raki'a kun ga da bambancin mazhabin guda biyu wani sabani yake da ita ba dan yake idraki idraku raka'a da wato gabanin liman ya ruku'i shi da ake idrakar raka'a ko kuma bayan ya yi ruku'i bai riga ya dago ba an fa ruku'i raka'a din da me zaka idrakar eh da maka wannan zaka yi idraki da wannan raka'a shi ne kitawa wa idriku ma lam yarka imamu wa qila ma lam yarfa mutakar bai dago ba fa in adraka hu raki'an idan ya iya cin masa yana cikin halin ruku'i da limamin nasa fa'amkanahu an yi hurima ya kuma iyu a wajensa ya kabaran harama wa yudrikuhu kuma ya kuma same shi yana cikin halin rukuyi qabla raf'ihi kafin ya dago daga rukuyi din sahhat to sallan tayi wa ba'da raf'ihi bayan ya dago as-sahihu annahu yabtadi'u abin da yake mafi inganci a magana da malamai suka yi shi zai fara zai fara da sallan sani bai samu ba bari mu karanta sharhin kuje wace wal mu'timu yuhrimu wa yudriku ma lam yarka imamahu wa qila ma lam yarfa ay ma lam yarfa arafa mutaka bai dago kansa ba inda da kuyi huwal mashhur fa yana da raka hora ki afa amkana wa an yuhrima wa yudrikahu qabla rafi sahhat wa ba'da rafi asli annahu yubtadi as-salatu li fawati mahalli idraki raka'a wannan shi bai ce koyi ba bai ce koyi ba amma dai da ba wannan akwai sabanin malamai amma da magana mafi inganci a samun ƙiddiga abin da ka samu da liman za ka yi ne a lokacin da ka zo ka same shi bai dago daga rukuyi ba a lokacin da bai dago daga rukuyi ba wannan shine hadisin da abubakar ta yake nuna mana kuma abin da yake akwai maganar malamai cewa kabbaran da zai yi kabbara ɗaya zai yi kabbaran harama da kuma kabbaran takaitul intiqali din na rukuyin ko kuwa a'a zai yi kabbaran harama sannan kuma sai sun kuya da ƙara yin wata kabbaran daga baya to mu da yawa ne malamai muhajjibuna suna cewa ya kabara biyu kabaran harama da kuma kabara na al-intiqal din wannan wa kabara harama ita rukuni ce ai da wata intiqal kuma wannan kaga ita sunna ce ba ma a cewa ma za ka mace da sujjana rabbuka nuwa sai yayin da ta tarin maka ta kai guda uku an fahimta to wannan shine abin da mazhabin da yafi daidai cewa wato in ya same shi kafin ya dago daga ruku'i to wannan zai ke diga ya samu sallah ta da lima in kuma bai samu ba to ya samu sallah ya sami halartar jama'a ko ya ya samu wani abu amma ba zai kiddiga wani raka'ar ba in ya miƙe zai ƙara fara da sallar sai cik ya rama wannan raka'a da wa qila in kabbara lin ruku'i wasu wasu suka ce wasu daga cikin malamai wanda dai yana kama qila qila da wanda akwai a cikin mazhab a cikin kai sabani banda ma magana a wajen mazhab wa qila in kabbara lin ruku'i wasu suka ce idan yayi kabbara saboda ruku'insa ma ba to sai ya kawai ya saure ya shiga rukuyi din wa ada ijaba amma wannan raka'an ya rama ta wajibi wa qala ibn al-madishun istihbaba wasu ibn al-madishun yace a mustahabbi ne dai mustahabbi ne dai wato mutakar in bai kabara har ma ba kenan ya shiga kawai ya Allah akbar kawai ya bi shi to wala Allah akbar ai ya kata zama zama ta kafe mishi bakon kuma haka bar haraba ai kada harama lissalati wa wala wa bai niyya ba an fahimta sau da haka ko da mukaddara inda za mu kaddara cewa da yi Allahu akbar din kawai bin liman yayi bai samu ya tsaci Allahu akbar ba to ai bai wannan kabara wannan wannan halat mahallat takbiratul ihram kuma ya kamata ta zama ta kofi makofin kabarin harama ba za ka a ce ya mai da sallan wudu ba shi yasa shi ibn majid yake cewa wannan istihbaba istihbaba ni ba san ba shine ne dogara da shi a magana imam malik ba da ya ce bai ce wato ya ce istihbaban nan amma duk wannan aka shiga maganar malik wataƙila a cikin wata za a samu inda ya yi ko wadda wana yau ta magana a zaren bumi irin wannan shi kusan magana su zaren bumi yake yi sai dai ku kuyi fasara shi ya kaɗan ya kaɗan yi ta ne haka kawai haka ya ya baku abu ya baku ta fasara a tsakanin ku kuma wannan yana da amfani kwarai da gaske ba shi kasan malami ya rika yawaita mangado ba wa yasjudu al-mu'timu li sahwi imamihi wanda yake mamu zai yi sujada ga rakkanar da limamin sa yayi wanda ya riske sallah kenan fa amma al-masbuq in sajada sai mu tashi fa amma al-masbuq yanzu ya babar magana su da sa'un ya shiga kuma bayani wani wasu bayanan kuma eh amma dai kuma duk bayani ne a mahallin sa eh ba komai insha Allah sai mu sai mu in zamu ka zo sai mu dauko katun daga tushe sosai sai za mu tashi na um wani ne na fito da shi ne Ibrahim Salaji ne? A ba canza ba, ba canza ba, Ibrahim Salaji ne ko? Ta shi ce Ai gaskiyan ku ne, ai fikihu ne. Fikihu ne. Ya kamata fikihu ya zama shi ne shi an gama sai a ji usul ɗinsa, sai a ji alƙawa'i. A jeren gem da manufa na na sashi. Sifar salatin nabi na Shekul Albani. kawo gana wanta ne amma dai akwai shi kenan ya za mu tashi za mu tashi magana imam malik ko malik ibn anas zai kawo mana magana imam malik ibn anas game da cewa idan magana ta kama hadisi to a bar magana sa a ɗauki hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi ma malami ne mai bayanin shari'a ba malami ne mai kawo shari'a ba shi ba ya kawo doka sai dai bayanin doka ya fasara ta Malik ibn Anas wa amma Imam Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala fa qala yace inna ma ana basharun ni dan adam ne ukhti wa usib ina dace ina kuskure ina dacewa fanzuru fi ra'ayi ku bincika ra'ayina wannan fanzuru tunda ya ta'adi da fi ai ibhathu fihi kenan fanzuru fi ra'ayi ku yi bincike game da ra'ayina fa kullu ma wafaqa al-kitaba wa sunna fakhuduhu da abin da ya dace da qur'ani da sunna ku kai riko da shi wa kullu ma lam yuwafiq al-kitaba wa sunna fatrukuhu da abin da bai dace da kitaba da sunna ba da ku jale shi ku bar shi to me yasa wani lokaci da aka ake samun masu bin mazhabin sa saboda wani lokaci ba magana sa'a ba qur'ani da sunna bane wani lokaci inda an sallama cewa ya sa'a ba qur'ani da sunna su ma na san bashi galibin masu bin mazhabin sa amma wani lokaci yakan zama akwai usul da suke amfani da shi misali ya zama suna ganin hadisin da suke da shi yana da goyon bayan kuma aikin mutanen madina kaga yanzu ba barin hadisi ya kai tsaye ba yana da wani abu ne na murajjih min al-murajjihat suka amfani da shi an fahimta to ana iya samun haka a cikin a cikin ilimi kaga wani ya dage shi yana ganin ra'ayin malikiya ta fi kyau a wajensa duk da akwai wani hadisi ingantacce kamar kamar hadisin hadisin jilisul istiraha su malamai akwai masalar da suke mashi zaman da ake da hutu wanda ba sa yi akwai masalar da suke mashi ba wai ba wai haka nan ne ba sa yi ba to wannan in saboda usul ne aka saba to wannan ya dan sake al'amari akan mutum ya fahimta kawai ke mata kace ba za a fa'ida hadisin ba wannan kaga lamarin sa wani da girma na biyu yace laysa ahadun ba'da an-nabi illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak babu wani kuwa bayan manzo Allah face ana dauka ana kuma barin masa maganarsa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam na uku qala ibn wahab al-majid malik abdullah ibn wahab abdullah ibn wahab al-majid malik ne gabanin ya zo wajen malik shi ma kansa ya yi ilimi yana daga cikin kuma wanda suke da girman sha'ani wajen imam malik imam malik amma haina riwayar hadisi da wajen sa wani lokaci an samu haka abdullah ibn wahab kin sami'tu malik annabi imam malik su ila an takhalil asabi'i rajulaini an tambaye shi kan tsefe wato yatsu na kafa fil wudu'i alula faqala sai ce laita zalika ala an-nas ce wannan ba wajibi ne ga mutane ba in sun ga suna bukata su yi su yi in sun ga ba su bukata kar su yi amma walakin hu laysa wajiban laysa zalika ala an-nas ai laysa wajiban wannan ala da ya fada siga fi misir al-umum yawa faqala fataraktuhu hatta khafa an-nas sai na kyale shi sai da mutane suka yi sauki tukuna fa qultu lahu sai ce masa inda na fi zalika sunna kaga ladabi na malamai kuskure ya ji an saba amma yana ganin zai iya gyarawa tunda malamin zai iya gyarawa to ya asata mishi kaga ba kaga ba abana ba babu yayi kuskure a bayyane dole a mishi inkari a bayyane bane ba bayyane bane ba wani abu da za a yi istidrakin shi za a yi an karar da shi kuma ya gyara da kansa kuma ɗaliban kuma su gyara su ma saboda haka bai ce wai a yanzu yanzu wani iya tafi shikenan ya mutu kaga wani wani ita ce shakawa kafiya da wasu ita ke halaka mu galibi ka ga yayi kuskure ba kana ganin gobe in zo katin masu zuwa yin katin dai su ne su ne dai wanda ba bai zo ba sahuwa zai iya kai masa mai ka saurara ka shi ya jaya da kanshi sai ka ce a ai kuskure ne yake a bayyane bari in gyara mishi a bayyane saboda wani da ya tafi ba zai kara dawa ba speaker ne zai mutu a haka ai kaga wannan wala duk wata shafawa kafiya ce kaga wannan da yake a ladabi sai ya jira lokacin mutane suka ɗan sauki sai ya kai mishi saboda ya zo ya gyara din shi na farko dai maganar maliku ta shi ya malami malami ya fi zama malami in ya ba da fatawar masu ɗauka da yawa da yawa shi ba fulani ruwa shi daga shi ne sai tsirarun irinsa in ma yaushe in kari in wasu ne wanda ba su imani da shi ba su haƙuri ba za su ɗauki maganarsa ba sau da shi in ya magana shi a bakin malami sai an ɗaukar ta to akwai abubuwan da za ku dinga kalla irin wanda wani lokaci wajen inkarul munkar yana da jawabi sosai yana da wato ma'aunai da yawa da kuma ma gyara na na aikaci yaran malamai yana da dawa da ake bi ba karfi ne guda ɗaya ba duk wanda ya rasa ladabi a malami wato dalatansa kuma ya rasa ladabi a lokacin da ke koyarwa za ga ilimin sa ba zai albarka ba fa qultu lahu wa inda fi zalika sunna yace muku a wajen akwai akwai ta sunna ga gami da wannan fa qala wa ma yace wace me ce kuwa qal qultu sai nace kaga me sunna sai sai ba hadisi sunna take hadisi قال حدثنا الليث بن سعد زمانك abokinka Layth bin Sa'ad malamin mu wanda malamin su ne a can Masar shi kuma ya tafi wajensa yace ya ba mu hadisi wa ibn Lahiya da Abdullahi bin Lahiya Abdullahi bin Lahiya shi babban malami ne kawai da ya samu dan sukurkucewa daga baya babban malami ne har Imam Malik ma wani lokaci in lokacin haji yayi in lokacin haji yayi sai yakan je yace yau dai wannan shekara da fa Abdullahi bin Lahiya ba zai zo bane wato kamar yana kewansa yakan mamali yakan tara ya gani a cikin ayarin mahadata na mutanen masar abdullahi bin lahiya ya zo ko bai zo ba wa amr ibn al-harith amr ibn al-harith asalin sa dan madina ne asalin sa dan madina ne daga baya sai ya hijira ya koma kusan abin da ya sa ya hijira saboda karshe abin hannu wahala rayuwa ce ta sa ya hijira ya koma masar sai ya rika ba su ilimi inda ya yi rayuwa kusan tsarin malik ne inda ya yi rayuwa to da mutane masa ba su ba su bukaci imam malik ba inda ya rayu musu haka abdullahi abdullahi bin wahabi ce inda ya tsawon rayuwa to ba za mu bukaci imam malik ba kwata kwata ma amma saboda ya rasu da wuri sai suka yi bukaci dole baya sun sami ilmin malik bin sa'ad da abdullahi bin lahiya sai tsallaka sun je wurin imam malik sun ji hadisansa shi ba shi yana ba da kan ya riski yana hadisi daga wanda imam malik ma bai samu ya yi hadisi da wani sabbin da sun yi zamani akwai bukair ibn abdullahi al-ashaj sai za mu da imam malik imam malik galibi ruwayan da yake daga bukari ibn abdullahi al-ashad saboda yayi sauri ya kowa masa da shi lokacin bai samu ya saya hadisansa ba shi bai samu bai samu yayi ya saya hadisansa ba saboda in ka je in ka je wani lokaci ya kawo ka sunna ta masar galibi malamai suna cewa ko dai sunnan ne da yaji ne ta hanyar makarama ibn abdullahi ibn ibn bukari ibn abdullahi al-ashad ko daga amr ibn al-harith ko daga abdullahi ibn al-ashad da ke ruwaita daga shi ibn al-ashad to wannan malamai guda biyu tsaran malik ne yace sun ba shi hadisi sun ba ibn wahab hadisi an yazid ibn amr al-ma'afiri yazid ibn amr al-ma'afiri shi ba masaran ne kuma babban malami ne tabi'i yana ruwaya daga abdullahi ibn ibn amr ibn al-as shi kuma yana ruwaya daga abi abdurrahman al-hubulli yara wasalin saboda nabti muhimmi ne a ilmin ruwaya sunansa abdullahi ibn yazid abu abdurrahman al-hubulli yan babban tabi'i ne babban tabi'i ne kuma amintacce abu abdurrahman al-hubulli shine abdullahi ibn yazid al-hubulli shi kuma wannan yazid ibn amr al-ma'afiri wasa ta al-mu'afiri amma dai ban san wanne ne ya fi zama al-asahu ba al-ma'afiri عن المستورد ابن شداد القرشي المستورد ابن شداد صحابي manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya an haifi daga cikin ƙarin sahabbai a bai shi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu shekara ta 55 nake da mari 55 ko abin da ya kama da wannan ba hijira قال يتي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بقنصره ما بين أصابع رجليه na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsatsefe yana cicciuda da wato yatsansa tsakankanin wato yatsun kafafuwansa yana tsatsefe saka fa qala sai Imam Malik ce inna hadha al-hadith hasan ce wannan hadisi kuma mai kyau ne yana magana mai kyau ne ingantacce ne kuma mai kyau ma'ana hasan ma'ana ba yana magana hasan yana magana wai kana sahihi ba a lokacin wannan islahin bai shahara ba ba suna amfani da shi amma dai bai shahara haka ba وما سمعت به قط kaga wallahi ban taba jin sa ba illa sa'a sai yanzu kaga idan ya ya yanzu ne bai san ilimin ba sai yanzu ya sani sadaka yanzu in zai riwaya hadisin zai riwaya daga wani kenan daga ibnu wahab kaga zai ya samu ya samu nuzuli kenan ibnu wahab shi da ya saba yana yana riwaya daga malik yanzu shi maliki zai riwaya daga ibnu wahab yace haddathani ibnu wahab قال حدثنا الليث بن سعد وابن اللهيئة وعمر بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافي لا كشي ما ذي رويته أبو ثم سمعته بعد ذلك يسأل sai kuma naji shi bayan wannan an tambaye shi ana tambayan shi fa ya amuru bi taqlil asabi sai kuma ya danga da umarni cewa a tsaye gashin a tsaye wato yazin kafa baki da an zuwa alula su sahabi ne yace wannan musahabi ne na alula kaga ta fata wansa to shi kaga a shi wani lokacin ba laula bane malami ya zama ya gewaye dukkan hancan manzo Allah duka yana iya sanin wani abu kuma ya zama ya jarce wani abu to tsaya ne kaga wannan shimfiɗa da imamu shaku albani ai ya gama da masu maza ba kuma ba da yadda za a yi da shi gaskiya ba da yadda za a yi da shi wannan wannan an ya gama da kowa wani fiqiyya ce da kake to haka ne gaskiya ne na'am usul fiqi ترقي الصعود بمقتضى الرقي والصعود إلى سيد عبد الله ابن إبراهيم الشنقيطي بيتي شايف بيتي هنا ليه أن طاعت فيها قالت شرط الوجوب ما به نك... ما به نكل... نكلف وعدم الطلب به يعرف مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعث الأنبياء ومع تمكن من الفعل أداة وعدم الغفلة والنوم بدا وشرط صحة به اعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد والشرط في الوجوب شرط في الأداء وعدمه للاتفاق وجد yanzu zai fara magana akan wato wasu har zai yi magana akan al'ahkamul wada'iyya zai magana akan sharadi nan sharadi zai magana zai haɗe shi hadda magana sababi ma ina magana har sababi kusa akwai wani lokaci wasu na bambanta tsakanin sabab da sharku amma shi anan da zai haɗe to kuma sai ya bambanta sharadin ya kasa ma shi zuwa kaso uku ya kasa mashi zuwa sharɗin wujubi ga shi ya faɗa zai kuma gaya maka sharɗin ada'in a can gaba shine ada sannan kuma zai gaya maka kuma sharɗin siha sannan ka sharɗi shi guda uku ya raba akwai sharɗin wujubin sharɗin ada'in da sharɗin siha sabanin wasu daga cikin malamai su su suna raba shi zuwa ga sharɗin wujubin da sharɗin siha kawo guda biyu suna cewa sharɗin wujubin shine dai sharɗu sai haɗin sharɗu wujub da sharɗu siha suna cewa abu ɗaya ne an fahimta ina sharɗu wujubin da sharɗu siha yan shi suke bambantawa amma sharɗu ada'in da sharɗu siha suna cewa wani abu ne guda ɗaya to sai ne yake cewa sharɗu wujubi ma bihi nukallafu wa adamu qalbi bihi yu'rafu sharɗu wujubi sharadin wajabci ma bihi nukallafu abinda da shi ne ake ake rataya mana nauyi ake aza mana nauyi na shari'a da doka wa adamu qalbin fihi yu'rafu amma a cikin sa fihi a cikin wannan sharadin wajabcin ba a buƙatan a ce dole dole sai ka samar da wannan sharadin sai ka samar da wannan sharadin in dai sharadi da kawai ya samu shi kenan to za ka yi in bai samu ba to ba dole bane sai an je ya ga tilas ka je ka samar da shi ta ina maka maka misali misal dukhul waqti kamar shigan lokaci shigan lokaci wannan wajibi ne akan da za ka yi sallah shartu wujubi salati ne ko amma ba dole ba ne kai sai ka je ka samar da lokacin dole dole ya lokacin yayi an fahimta an fahimci maganar ko ba mu ci gaba wannan kai tsarki tsarki ga wanda mace mai haila sharadi ne na wajabtin sallah akan ta ko to dole sai ta samar da makanta da tsarki dole sai ta samar makanta da tsarki dole ta ce ita kwana uku kawai ya ishe ta dole ne to shine ke cewa wa adamu qalbi fihi yu'rafu ai fihi ai fi shaqil wujubi adamu qalbi ai shi mukallaf din la yaqalabu bi ijadihi wujuban ba a cewa dole dole sai ya zo kawai bal yaf'al in hasala kawai in ya in abin ya ya samu shi kenan zai aikata wajibi ne zai aikata haka kamar kamar wato sharadin wujubi shine na zakka kalma kana da kuɗin kuma kuɗin ya kai nisabi amma dole dole dole dole sai sai sai ka samar da kuɗin da zai kai nisabi din sannan zaka sannan zaka bada zakka an ka gaba dole bane wanda to wannan shine ke cewa adamu talabi fihi ai fi shartul wujub yu'rafu abu ne wanda yake an sani wannan sananne ne a wajen malamai sai daga anan dai in kana son kai ta'ribi shi zaka ce ma yahsulu bihi shartul wujub wa ma yahsulu bihi taklif ولا يطلب من المكلف وجوب ايجاد الشرط sai ku sai ku gyara shi sai yanda za ku gane eh ai wa alamu qalbi ai la yutlab min al-mukallaf wujub ijad ash-shart ba dole bane sai ya samar da shi ba kuma dole bane a a a a a rata abin wai da iya samarwa ko rashin samarwa ko da zai iya samarwa din amma in dai bai samu ba shikenan wannan ba zama wajibi ba akan sa ba sai ce wa ka bulughi ba'thil anbiya'i shikenan ci gaba wa ka bulughi ba'thil anbiya'i haka zalika a isar isan cewa annabi wani an aiko shi kaje ka imani da shi sai ya ishe ka sai wannan li unzirakum bihi wa malaka sai sakon ya kawo maka sannan ki zama wajibi kan imani ko kaga wannan shine shar'ul wujubil iman shine bulughu da'watul anbiya to amma yanzu wannan shar'in da kai da ya annabi wa adamu qalbi fihi yu'rafu wannan zai tsabbaku akan wannan na uku assalamu alaikum zai tsabbaku akan wannan na uku yanzu idan kawai a wajibi ne ga wanda ya tashi bai samu shiriya ba ya yawo wajen ya ga suwaye masu shirya ya karɓi shirya ko ko ba wajibi bane yana dama ya zauna sai sai lokacin abin ya za isan masa shaqu wujub ne ko kuwa ba shaqu wujub wani shaqu istihlab ne bulugu da'watul anbiya ya ya kawo magana kan imani ya dan hada maka da shi dama usulul fiqh wani lokacin da alaka da da maganar imani yayi ku tunani mana ku gani na'am ya ya aka yi yanzu misali mukaddara akwai wasu mutane da suka basu ji labarin ma'aiki ba kuma labarin bai je musu ba to wajibi a hakkin su su hankora tunda ba su da shirya su su bincike su je su gane ina shirya da Allah ta'ala ya saukar kuma wajibi bane shi da qur'ani cewa ne unzira kun bihi wa balaga sai da muku gargadi da wanda gargadin ya zo masa mujarradan ka samu labarin da ka fahimta to yanzu ya zama wajibi akan ka gabanin wannan ga wanda yake fadakacce ya fada ku cewa lalle rayuwar nan dole akwai wani wasu dokoki da ubangiji da ubangiji ya saukar wanda wani ba ilimin sanin Allah kusan ilimi ne a baruri in ya samu wannan to wajibinsa sai ya tashi ya je ya nemi dokokin Allah in ya samu wannan ilimin in ko bai samu ba to wannan ba a ce mishi wajibi kuma ubangiji ba zai kafa mishi wani wato hujja da abin da aiko na annabawa ba sai yayin da ya jarabta shi a tashi alƙiyama an fahimci magana yawwa wannan wawu wawu da aka da yace wa ma wannan wawun yana magana to sharɗu wuju'in wannan wawun ai sharɗu wuju'u wa kun gane eh wanda tabmini yayi ya yi tabmini sharɗu wuju'in a cikin wannan wawun din shar duka ka lokaci sharɗu wujubin sharadi na wajabci wa ma tare da wannan ma saboda daura da waka tamakkunin min al-fi'li tare da iko al-qudra tamakkun min al-fi'li tare da ikon yin yin aikin adato shine in ya hadu suka zama biyu suke zama sharqul ada'i kuma ai huwa al-ada ada'u nan shine yace ada shine ada'u sharqul shar sharqul ada shine idan sharqul wujubi ya hadu da al-qudra at-tamakkun shine ya zama sharqul ada kaga al-ada ma yahsulu bihi al-qudra على الفعل sai kuma wa adamul ghaflati wan nawmi bada kuma a ciki tare da shi din kuma a sami baka rafkana ba babu rafkana yanzu ka rafkana ko saboda bacci ko saboda suma ko saboda baka san labarin wannan sakon da Allah ta'ala ya aiko ba annabin nan ba shine adamul ghafla wan nawmi ko kuma bacci bada wannan ya bayyana cewa wannan sharadi ne suma wani shar'ul ada yanzu ma shar'ul ada na aikin da zaka yi na karban imani ko na isalla ko zakka ko sauransu ya zama daga cikin sharadin shine akwai shar'ul wujubi din sannan kuma akwai al-qudra din sannan kuma kar a sami al-mawani'i mani'i shine adamul ghafla sannan kuma mani'i kuma shine adamul nauyi saboda haka kaga anan a shar'ul wujubi da shar'ul ada shar'ul ada yana zama hujja yana zama da wato hujja da za a kama alhakin mutum inda yi ba idan aka samu istifa'u shar'i wa intifa'ul mani' mani shi ne mani'ul ghaflati wan nawmi an gane sai na uku shaqu siha wa shaqu sihatin bihi i'tidadu shaqu siha shine wanda yake bihi da shine i'tidadu bil fi'li ake kiddiga aikin cewa yayi ko bai ba da shi ake kiddigawa ai minhu qur yustafadu da shi ake yustafadu a qur da shi da ake ga ake wato fa'idan to kamar tsarki a ce tsarki shar'i na sallah shar'i da ake kiddiga a karban sallah din in babu shar'i ka gama nan ba zai kamar kamar satar al'aura shar'i ne na karban sallah din ita ba kamar kallon al'ibla kallon al'ibla haka shar'i na karban sallah to wannan shine ai ma bihi yu'taddu bil fi'li sihhatan wa fasada shine shar'u sihha to wa shar'u fil wujubi shar'un fil ada الشرط شرط إن ده أكيد شيء نواجبتي shi ne sharadin da ake da shi a wato na lokacin da a kuma bashi ala sai mu tashi wa shaku fil wujud to ai ladi ya fito shi ba matsala wannan insha Allah sai qawaid fiqhiyya usul fiqh kenan ko kuma in ba a san shi ba mutum ba ya bada fatawa to masu bada fatawan yanzu kaga dai sai addu'a ko sai shi ya fatawa sa shi a ganin sa shi shi ga fatawar da ya bayar kuma ka tambaye shi da Allah wani usul ka amfani da shi shi bai sani ba eh wani me yayi shar'in siha ne ko wujub ne ko waye ko kaza ko me babbancin ba malamai da suka ce shar'i biyu ne ko uku me babbancin magana me asarin bayana shi duk bai sani ba ba kuma yana ba da fatawa ƙanya ta nawa bayan za mu shiga asabi'a wal khamsun to ai matsalar sajiya da khamsun nan tana da tana da tsawo ne ta وقول الفقهية لابن إثيمين وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد ابن عثيمين yake cewa duk wani sharadi wanda yake ya yana lalata kullatayya da aka yi kamar na aure ko na ciniki bi zikiri da ambatansa in ka ambace shi zai lalata kullatayya da aka kulla na aure ko na ciniki yufsiduhu bil qasdi to abinda kai sa shi a cikin zuciyanka kai tunani a zuciyanka da niyya to shi ma ya lalata shi wannan ƙa'ida ce hanbaliya ba ƙa'ida ce da aka yi mutafakun alaiha ba abinda suke magana a kullu ma yufsidu bi dhikrihi fa yu- fa innahu yufsidu bi ni- bi bi- bi qasdihi da abinda da ambatarsa in na ambata zai bata zai bata abin to in na binne shi a cikin zuciyata ban faɗa ba lokacin da ake kulla abin nan ana magana kullatayya abubuwa ne ba ana magana farka kawo wasu abubuwa daban ana magana abubuwa da ake kullatayya tsakanin yan adam to in ka ƙi faɗansa to shi ma wannan ya lalata shi kai a hakinka ko da shi wancan abokinka bai sani ba shi abin da ya yi mafi ya yi abin da yake bayyana masa ne yayi alqaida sabi'atu wal khamsun za mu zo bayani bayani qaida ta 57 anna kullu shartin yufsidu al-aqda bi-dhikri duk wani shar'i da yake bata kullataceniya da aka yi ta in aka ambace shi karara yufsiduhu bi niyya kuma to yana bata shi da niyya aka niyyace shi wa mathalu lidhalika sun kawo misalin wannan bin kahil muhallil da wanda yake aure na kisan wuta wa huwa an yatazawwaja mar'atin talaqaha zawjuha li sabiqi li sabiqi thalathati tabiqatin shine zai aure wata mata wadda mijinta ya sake ta da saki uku ba za ta hidda da wacce za ta zamba ta harka gare shi ba illa ba'da zawjin ba sai bayan ta yi aure fa idza shaba alaihi fil aqdi idan a lokacin da da zai da zai kulla auren yayi mishi sharadin an yi tsallaka cewa ya sake ta idza jama'aha yayin da yayi jima'i da ita fan nikahu fasidun to kaga auren ya ya baci haka an ya faɗa yace da Allah je ka aure mata ta wanci in da Allah za saboda mun yi aure na sake ta ciki uku da Allah jefa aure ta kaga ya faɗa ba ya faɗa karara ba to wani aure ya ɓaci shine shine al al al alladhi yufsidu al aqd bi dhikr kenan yanzu ka maka bin niyya din wa kadalika laulawa haka zalika ko da niyya yayi bila shartin ba tare da sharadi ba fa nikahu fasilun to wannan aure da ya ɓaci da qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam innama al'amalu bin niyyati wa innama likulli imrin ma nawa saboda zala ya faɗi wannan hadisin to fa mu ci gaba za mu taliki za mu taliki wani hada qala nazim saboda haka shi mawakin ma yake cewa mithlu nikahi qasid at-tahlili wa man nawa talaq lirrahili hada misal al-bayt sabi wannan misali na baitin da ya gabata wa qawlu fadansa mithlu nikahi qasid at-tahlili kamar wanda yake yin aure saboda yana nufin ya halatta ma wannan mijin to wani auren sa ya lalace ko da bai faɗa ba shi ko da bai faɗa ba shi mijin kenan wannan mahallin khilaf ne ba shi da haramun ne wannan haramun ne wannan amma misali ita matar ta zama ta yi auren ne saboda in ta je ta yi auren ta san ta dawo wa mijinta na farko amma shi kenan sai ta sai amma ta san za ta ba ta ga mishi ba ba ta ga mata mijin ba ba su ittifaqi ba kuma ita dai sai take ta dawo wajen zaidu ta ji ta aure amru amma cewa take yi amur ai ta san duk inda ta yi ta dinga zuwa mishi da wuka yadda mata ke yanzu ko ta dinga tuntuba mishi rashin mutunci ta sai ya sake ta saboda ne sake ta ita a babinta wannan wajibi ne wannan haramu ya ta ƙara kowa wajen wannan mijin ko kuwa a'a shi mijin na dama a wajen shi bai san wannan zulubin ba shi abin da hadisi ya magana ya yi magana kan almuhallin ne namiji ko ya ittifaqi ko ya sa a cikin zuciyarsa shi ka shawa a cikin zuciya wannan abokan mai tattauna malamai amma da shi a wajen mijin farko shi dai wacce in ya gani abin da ya bayyana masa cewa ta yi aure kuma ta fito to yana da mai aure ta shi a wannan babu wasu mutum malamai sun haramta ta koma mashi in ta zo da niyyar cewa ita tana son lalle sai ta sai ta aure kisan mutane a zuciyarta ita amma ba ta ga kowa ba ko ta ga kawayenta kawai wasu mutum malamai sun ce ya halatta ya halatta wannan sai dai ta yi zunubi ita zunubi kan ta yi amma ya halatta je ta yi wannan zubar banta saboda ubangiji bai kawo wannan ba kuma gaskiya wannan ya fi sauki mata bayan da kace zaka shiga irin wannan imam shafi'i imam shafi'i a wajensa shi wani abu ya halatta shi ya halatta to sai abu na biyu abu na biyu da ya faɗa shine abin da shi bakar ya kawo dinnan to manna wa talaqa lirrahili da kuma wanda yayi niyan cewa zai saki mata lokacin da tafiyan shi a yi biyan bukatar a wancan garin zai tafi zai tafi zai tafiya wa qawlu fada sa manna wa talaqan rahili duk wanda yayi niyan saki saboda tafiya ya'ani manna wan nikaha ila an yarhala yana nufin cewa zai aure har zuwa lokacin da zai zai bar garin wa ala fil insani al gharib wannan yana faruwa ne yayin da samu wani bako idan zawaji mar'atan ya aure wata mata fi baladil gurba a garin da yake ya je gari ne wanda yake a a a a- yake bakuntan sa ajan bi niyyati an yutalliqa idza raja'a idza raja'a ila ahli yana nufin cewa zai sake ta yayin da kuma zuwa ga ahlin sa fa ina fi hali alhal a wannan hali alhal mace ce kaka ce fi hali alhali ya koyi nikahu fasilan auren zai zama aure ne batacce kamar na sharfa zalika inda al'aqdi kamar yanda inda a lokacin kulatayya auren inda ya fada ai cewa ni fa auren na zuwa nan da wata shida ne ko shekara ɗaya ina gama karatu na zan tashi zan sake ki ai ka auren bai yi ba zama kan ka rubutu a kenan to shi ma wannan dan in ya kudurce niyyar bai yi ba ka yi da halili kamar yayi ni kamar wanda ya yi niyyar ne yana sai halatta ma wani wanin sa ya kawai nabi sallallahu alaihi wasallam faɗin mazala sallallahu alaihi wasallam bin niyyati wannan matsalar magana sabani aka yi wannan gaskiya yana ma daga cikin faridul mazhab na muhammad halabila shine an kira annikah bil talaq yin aure shi mijin da niyyar cewa zai saka jumhur malamai suna halattawa jumhurin malamai annikah bil talaq ya mata daga nikahul mut'a amma wannan ita kanta ruwaya ce daga imamu ahmad halattawa ba imamu nawawi ma yana ganin wannan ma kamar ma ijma'i ne a wajen malamai na halattawa amma ba ijma'i bane wasu daga cikin malamai sun hana amma jumhuru muhaqqiqin hanabilan su kansu suna halattawa don karbu ga magana su ibnu taymiya magana su ibnu qudama al-maqdisi a cikin hanabilan ma kansu kenan sannan kuma magana imamu shafi a cikin kitabul umya na santa cewa wannan ya halatta yace saboda ba a kallafa mutane sai sun shiga kafin cino niyyar niyyar niyyar abin da mutane sun udurce ba imam malik ya halatta sai dai ya karanta imam malik ya halatta sai dai ya karanta shi a kusan dai duk malamai ma sun halatta sai dai imamul auza'i imamul auza'i shine kita wannan ayyuka kawai muta'a kawai ba na ba ja al-auza'i imamul kawai muta'a bane gaskiya shi wannan nizamul mutu'a shine mu zo mu jajjeniya an fahimta mu zo mu jajjeniya cewa zuwa lokaci kaza mun faɗa su sun sani ni ma na sani muka zo kulla akan haka shi ko an nikahu bilatil talaq ko yanzu abin da wasu yanzu yanzu zamani ke kira ne kawul mu'akkad da wannan lafazi ne wanda ya da matsala tare da shi kawul mu'akkad wannan ibara ba ibara ta fuqaha ba ibara ta fuqaha shine an nikahu bilatil talaq shi wannan shi da kana cewa wannan wala qalil rahim shi ma shi da abin da ya ga maka kenan shi wannan ya uji ni a ransa da ya je gari kaza yana buƙatar mata ba zai yi zina ba sai ya aure amma yana nufin cewa a lokaci kaza ba zai iya rike matan duka guda biyu zai koma gida zai sauƙi mata wannan shi iya abin da yake ne kuma a zuciyarsa ne ya yi ko ya gaya ma wani sa dai amma dai bai shiga cikin sharaɗin kulakayyar auren ba to wannan malamai sun halatta shi babu abin da kuma ya haramta shi gaskiya sai dai makaruhi ne a can malamai suna cewa imam malik aka tambaye shi cewa wannan ai mutanen kirki bai kawata siyaka ba saboda zaka zaka zaka lalata khatir wato a zuciyar su ma'awatan to sai dai malamai suna cewa akwai dan abin masalaci wurin guda biyu wurin ma'awal irin wannan mutanen saboda gaba abin ya yi fantsama a wasu garuwa yan su mutane da wurare in kana dubawa sai kawai daga baya yan mutane kuma suna da kyau yan mutaniya da yan somaliya suna da kyau na jiki baƙaƙi ne suka ɗan alkayya da fararen fata suka yi suna da kyan jiki kamar yan spain ne da yan portugal a turawa da wasu ɓangarori ɗan italiya musamman wanda suke a tsibirin na sicily sun yi auta da larabawa sau da kyan su ya zama ya bi masa turawa idan suna ya mabanta ya ga suna da suna da wani brownish ido haka farin irin fari ne irin na larabawan maza Allah inda kuma jiya mun kanta hadisi muku an ce a cikin ashkal la'aini askan la'ayi da kuma adadin la'aini idan larabawa fari ne amma farin a cikin jijiyoyin idan za ga akwai wani jajajajen haka ya yi wani tsirki ya haka duk da gudun espen da yan fito za ga haka babu idansu za ga idansu kuma ya fi kyau akan sunan turawa yana da kyau sosai so sai su je wurin yan mutaniyan nan turawa har turawa sai su yi auratayya da su a shekara daya ko shekara daya da rinji za su yi aiki in sun gama sun gama tozin sai su tafi siya da su to a in ana son a damɗin wannan in ana an samun mafsada hanya guda biyu ce ko da a yi tsawaita wannan ɗin mahar ɗin sadakin sadakin shi ne gida da mota da kuma kuɗi ka aje ko da ka tafka mata ba ka mata da yara ba da tafa ba kuma ta samu abu da ta aure nan gaba an fahimta ko kuma ta babin siyasa shari'iyya haka ibn Uthaymeen ya faɗa ibn Uthaymeen duk Sheikh Ibn Baz ma ya halatta ibn Uthaymeen yana daga cikin wanda yake tsaya dai akan biya haramci ne yana cewa ta babu siyasa shar'iyya ta biya hanawa siyasa shar'iyya duk abin da ke kulkayya ne shari'a ta halatta a babin aure ko a babin saki ko a babin ciniki ko da shari'a ta halatta idan yana haifar da mafsada a wannan garin to hakim yana da dama shi ya zo ya sa doka ya ce da duk wanda ya kaza an hana kamar ya kamar yanda Umar dan Khattab ya yi lokacin cika uku akan kalma daya kalma daya wannan yayi ne dar'al masala la ta shari'a yayi ne saboda saboda wato ya tushe kawan balla ba dan ya kawo shari'a ba ba dan ya kawo shari'a ba sadaka babu siyasa shar'iyya wani ana da dama mutum na dama ya kawo wannan ya hana in aka kawo sana da yawa amma ba wai wannan abin haramun ne baki ɗaya ba to wannan abubuwan shine abin da shi makadi ya faɗa shine aka mushta na taba gaya muku dama cewa wani aya kusha ilimi shin ba zai sun halatta wani suka ce babu abin da ya haramta mutum ya zo ce zai aure kuma da yawa malamai sun yi haka an kaji kudin sira na sala za ga malamai akwai wanda za ga ya je gari ɗalibin ilimi ne irin lokacin aiki da yawo ana kira yawace wace wajen tafiye tafiye ɗalibin ilimi sai je aure a makka in ya gama kuma ita in maka yar usuli ce ba za ta bi shi ba na ne garinka wani gari zai je a ni fa ba zan ji ba a to da ba shi kenan to kawai wani sai in suke ki ya biya bukatarsa kuma bai fada cikin da naki ba haka zalika kuma masu irin sharifai ahal baiti ahal baiti galibi galibi mutane na son koya ta dan samu jini da su sai a ta damu su a ta damu su wani lokaci sukan kwashi su aure amma da niyyar cewa nan ga za su saka sai kuma masu neman zuriya malamai wasu sun yi haka duk yayin da kawai za su maki lokaci in ji gama cin mutuncin ki kin ga an gama haihuwa su kuma suna son yara da yawa kamar kuma sana kula ba suna son yara da yawa sai su baki gidaje su baki kaza su baki kaza su baki kaza ki tafi a sauƙe miki shi kuma ya aure wata sai dai akwai fitarwa wani lokaci gabata to wannan in akwai magana fitarwa shine ma kamar malamin shiga wani shi za wani lokaci sufa yana yi su ba da suna sun dan suna da bada wasu abubuwa majalisi ne wanda ba wannan ba wanda wani lokaci abin kuma za ka ga babu ma mutunci a ciki to amma dai wannan shi ne matsalar gaskiya na ina fata ina fata kun fahimci matsalar akwai maganar nikahul mut'a daban da nikah nikah da yake talaq daban sai dai kuma wannan ma alkaraha wajen malamai malamai duk sun karanta wannan sai dai in ka bukatu kai haka saboda haka idan mutum ya ya je irin wannan ya halda irin wannan wato in tourism din nan to shi kenan ke zaki auren ki san da zaki tun farko al'amari babu tabbas ba tabbas idan ka ce za ka haramta shi ko ka ce da harama aka yi to in sha Allah in ka shiga cikin sayar alamin nubala ko sun yi littafai da suke bada labarin magabata za mu sun malamai sun yi haka duk ka ce sun yi haramci ba haramun su kai ba imamu shafi'i a ce al'umma ya nasanta cewa wannan ma halal ne da shi ya ce ai abin da wani hadithin nafsi yayi hadithin nafsi kuma ya dauke ma ya dauke ma wannan ya dauke ma dan adam tun tashi lakin man ya halu ya a cikin a cikin malamanmu da cikin kakanninmu fulani suna haka karan kakanninmu da tashi suke su wurare wurare suke saboda haka wani lokaci idan kina son dan in kina son dan ke karatu sai ki aure wani wanda ke malami ne amma kin san cewa nan gaba zai zai bagarin sai haka in aka ba wannan wannan ma galibi shi bangaren matan ne ba ne yanzu in ta zai ce gaskiya ta bata bishi da je wuri wuri kaza ba sai sauki wata su ma wata suka suka shiga da irin wannan wani lokaci sannan kuma su ma mazajen suka je wani lokaci ne wurin neman kato a samu wannan gaskiya ana samu saboda ka wannan wani abu da ya faru a tarihi da yawa in ka ce in ga gudu ka ce haramu ne baki da to abu ne wanda aka shiga za a je a kwana ciki daga baya da eh eh sai ka sauƙi mata sai ka sauƙi mata sai dai a bada a bada a bada kyauta da nata mutu igla mati'uhunna za a bayar aure kenan sau da ka kaga shi abin da ya faɗa nan gaskiya ba ba haka bane ai akwai abubuwan da za ka gani ka binne a cikin zuciyanka amma dai kuma baka faɗan ba kuma bai bai bata bai bata kultayya da da fata ne sha da ƙara mutu za mu ƙara tattauna wannan masalar masalar tana da tana da view sai wanne za mu yi amma dai kun fahimci matsalar ai yawwa saboda ba komai da yankun ga dan kun saba da wani malami haka na bid'a ko wani abu irin wannan ya zo ya kawo abubuwa in ya kawo cikin ilimi ku tabbatar da ilimi ai shi ilimi da ba shi ake tabbatar ba wai san zuciya ba in ba haka ba a galibi za ka ga wani lokaci irin wannan mutanen ba wai ba da alaƙa da su ne ta kusa ba na za mu tashi adabu zifaf na shakul albani ما شك ابن تيميه shi ya bi ra'ayin hanabila mashhur madhhab na hanabila kuma ta ma riwaya ce daga imamu ahmad riwaya ce guda biyu ke da ita ba riwaya ce da ba kuma ce na shakku albani a cikin adabu zuwa yake cewa ma yasahabu liman hadara da'awa abin da ake yake mustahabbi ga wanda ya halarci da'awar walima da aka yi masa me yake me yake mustahabbi a wajensa wa yasahabu liman hadara da'awata amrani mustahabbi ne abubuwa guda biyu ga wanda ya halarci walima al'awwal na farko an yi da'uwa li sahibihi ba'da al-faraghi yayi addu'a ga ma'abuci walima ma'abuci gayyan ba'da al-faraghi bayan an gama cin abinci bima ja'a anhu sallallahu alaihi wasallam da abinda saboda dalilin da abinda yazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam huwa anwa'un kala kala ne ma shi kanshi addu'a da aka samu wajen manzo Allah na farko ala abdullahi bin busr daga abdullahi bin busir anna abahu cewa babansa busir sana'a lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya yi abinci gara na magaba za Allah sallallahu alaihi wasallam fa da'ahu sai yake gayyace shi fa ajaba sai manzo ya karba masa gayyatan sa falamma faraga lokacin da ya gaba yin ta'ami ya gaba cin abincin sa qala sai allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fi ma razaqtahum ya ubangiji kai musu gafara kai musu rahama kai musu albarka abinda ka azurta su da shi wannan addu'a ɗaya daga cikin addu'o'in kenan na biyu عن المقدار ابن الأسود حديث ده المقدار ابن الأسود قال يسي قدمت أنا وصاحبان لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قباته منذ وزم زال سلم ودن إيدا وسأبو كينا قد أبيو فأصابنا جوع شديد سي ينوى واتو سمجي أكا هنيا كينا سي تي تكادوسو فتعرضنا للناس سي مكا بنغا بجلو متالي ko ya ko ya sai dan abinci ko kuwa saboda lokacin babu abubuwa sosai falim yuzina ahadun ba musamman wani wanda ya karbi bakoncin ba saboda babu fam talaqa bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya dauke mai tafi da mu gidansa wa indahu arba'u a'nazi a wajensa akwai timakai a awakai guda guda uku guda hudu da al-ma'is da al-anas duka duka duka sune masu masu masu jajayen gashin nan wanda ba su da bindi awakai a bayan da al'adar su kamar macen kenan sai ku duba duga faƙala ne ya miqdad sai ce min ya kai miqdad jazzi albanaha to karaba nunan wannan afiya bayyana tsakanin mu arba'an zuwa hudu kaga shi uku ga matsala hudu ko wanda matsala za ka kasa shi kuma shine mai karɓan gabaki kuma ba shi ne rabon ba da kuntu ujazzi'uhu bayna arba'an to na kasance na kasance tsawon lokaci na kan raba mana hudu fa yashraba kullu insanin nasibahu kowane mutum sai ya samu rabon sai sha wa nafa'u li rasulillahi nasibahu shi wannan sai makai masa nasa rabon fahta basa rasulillahi zata laila sai wani lokaci manzo Allah sai ya ya dan yi jinkiri ya katangu bai zo wajen mu bai zo wajen mu da wuri ba fa haddathat nafsi anna rasulullahi qad ata ba'd al-ansari sai raina ya riya mun raina ya a wani riwaya ta shaidan ya zo mun raina ta dinga labarta mun cewa manzo Allah ina zake gidaje daga wani gidaje daga cikin gidajen mutanen Madina inda suka saba suna gaitan sa ba aka da sai ya ce hatta shabi'a sai ya koshi sai aka ya bar mu kawai mu ci mu sha mu gode wa shariba kuma ya sha hatara wuya sai da ya wato kosar da abin da yake so na sha din falamma sharibtu falau da sharuta nasiba ko dai in sha rabansa shi ne mai jin bigidan fa falan ma zalka zalika ban gushe haka ba hatta kuntu ila nasibi fa shariku har sai da na kwadayi dai na ga tuko ni sai da na je zuwa ga rabon mazana sai na shanye na shanye shi dawa ba shi da yawa ai akuya haka dai a ce kowa an ta da za a yi za a haka natan nawa ne duka yake sun magabaitu kadha daga ba sai na rufe shi masakin falan ma faraktu a yayin da na gama sha a kaza ne ma kaduma wa ma hadisa to sai na dinga labata ma kaina ya zo in saka an kulle wani labari wani abu ya zo min wani abu kuma haka ne shi ma kaduma ma hadisa fa qultu yaji'u rasulullahi jami'an wa la yajidu shay'an yace maza da kafa kar ya zo yana cikin halin yunwa bai samu komai ba fata sajjaitu sai ya wato na na wato rufa da mayafi na ina son bacci kenan kin sai ya ce ai tarqaitu yani yuridu an yanama qala wa alayya shamlatu da ma ina ina da wani mayafi min sufin na suf kullama rafa'tu ala ra'si diya inda na kai shi zuwa kaina khadat qadamaya sai kafa kafa ta fito kaga babu kuɗi wa idza arsaltu ala qadam yayin da kuma na kai shi kafa na har da ra'asi sai kai da ya fito qala wa da'ala la yaji la yaji'uni annawm sai kuma bace yake zuwa mu wa da'altu uhaddithu nafsi na dinga labata ma kaina to ya zan yi da manzo Allah kuma in yazo qala wa amma sahibaya amma su abokaina guda biyu sana ma su sun yi bacci ma fa baina ana kazalika ina wannan hali in da kala rasulullahi sai manzo Allah sallallahu alaihi ya shigo wajen mu fa sallama taslimatan sai ya sallama daya yusmi'u al-yaqban zai ji yadda wanda yake farki wala yuqidun na'ima amma ba zai ba zai tayar da kuma mai bacci ba kaga ladabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ubangiji ya bashi ya ya sai ya kamata thumma atal masjida sai ya zo masallaci da ya zo haka ya ga kamar muna dan bacci shi dai thumma atal masjida sai ya zo masallaci inda suke masallaci a masallaci akwai wuri da ke dan zuwa ya dan sallah sai sun mutu da kowa makamancin haka kuma ya dan zauna idan zauna to shi kenan a nan suke aje mishi abubuwa da za su aje mishi shi kuma sai ya zo masallaci fa sallah sai sallah kuma ata alqadha sai ya zo wajen wannan masakin nasa da suke aje masa abubuwa fa kashahu sai ya bude fa lamma rasha bai koyi ba to fa qala wa qala hadisin ko yanzu mu qala shi fa qala sai ce Allahu ad'im man at'amani ce ya ubangiji to duk wanda zai ya ya wato ciyar da ni kai maka ciyar da shi addu'a yake ubangiji ciyar da shi a lokacin kai wannan lamari wasti man sakani ka shayar da wanda ya shayar da ni ka duba ka ga girman tawakkali irin wannan kawai dai ya san cewa ubangiji zai kawo mishi da ya duba ya ga bai gani ba sai ya je ya zama da abin shi sai ya koma wurin ubangiji kuma ka ga sun suka aikata abin kuma ya kira ta ce kai ya ina abinci na wajen mugunta ne wannan zai yi ba Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani ma'an ma'an sama da ya kawo shi wannan wannan addu'a kaga kana da dama ka wannan addu'a Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana kana da dama ka faɗa wannan wa tanimtu da'awa ni ko da naje wannan addu'a sai na ce bari in je in rubuta wannan addu'a din fa amittu ila shamla sai na tunkari mayafi na tashaddatu alai sai na daura ta na darmiya na masa ne damara da ita fa qumtu ila shafara sai na je na dauki wuka fa akaftuwa na dauki wannan wuka din thumma ataitu al-a'nas sai na tafi na zaccewa wannan wannan akuya din wannan awakin faja'altu faja'altu ajtassuha sai na danga bi ina tattaba ta da hannuna ina tattaba akuya din na tattaba ko hatsan akuya din ayyuha asman wane ya tafi dan tsoka din yanka maza Allah ka shi ba a ce yanka ba yanzu kai ba naka ba kai da kada kake samu kake kake samu aje abin da yanzu kai za ka je kai ka je ka yanka ina aje ka ji ayi addu'a ku ba sahabbai kenan fa asbaha li rasulillah sai yanka maza Allah fala tamur yadi ala bar'in wahida babu hannuna baya zuwa da harkon ɗaya daga cikin wato akuya din illa wa zattu ha hafilan sai na samu wato dam ta cika dam da nono kuma na san ba haka ba haka sani ba da abin da sai an taka an taka ya ta tsawon can ba ta tsawon can ba to sai duk yayin da yaje harkon wata akuya sai same ta cika ba a mitu ila ila sai kawai sai nace to ba yanzu an magana yankawa ta ya ta shaye sai dai ya dauko wani masaki da ali muhammadin wanda da ma ta na gidan manzo Allah ne ma kanat mauna an yahlibu fihi a lokacin nan ma kusan ba an aje su ba a faye da su ba sa fatan ba sa tsammanin cewa wannan za ka iya cika musu wannan awakatin awakai ne lokacin inda akwai misali ko raƙuma ko shanaye kaga za su iya cika to sai zama akwai wani babban kusanniya ko ƙwarya wata ita ma an aje ma amfani ita ba sa ba wato tsammanin in suka za su iya cika za su iya cika wato wannan masakin da wannan ta'an za su yi ta halittu sai na dinga tatsa hatta maratul qada hatta da cika da cika wannan ƙwaren falla ita saboda albarka da manzo Allah ثم أتيت به رسول الله سنة دودا مزال صلى الله عليه وسلم فقال سيما زال يتيما أما شربت شرابكم الليلة يا مقدار مقدار بكشا أبو شاكو بني وقال إلى أبو مقال لك والله أبو دك أبو شاكو لي بكشا فقلت سنتي اشرب يا رسول الله كان يشاء ورفع رأسه سي لك كاسا فقال سيما زال يتيما كاسا يقع لاما يلي يسا لك بولي لانجو يسا يتيما بعض سوآتك يا مقدار تو مقدار أقول أنا أبو daga wani akwai wani laifi da akwai wani laifi a wannan a wannan abin naka shine babu sau'atika kamar akwai wani laifi da kai sau'a shine kamar zunubi mal khamr me labari qultu sai nace ishrab magana sha dai kuma mal khamr daga bana baka labari ta shari ma sai ya sha hata rawiya sai da ya magana ya koshi kuma na wani sai bani fa sharutu sai na sha falamma arafu to anna rasulullahi qad rawiya wa asabatni da'watuhu yayin da na gane cewa na samu yakinin cewa dai magana da ya sha ya koshi ni kuma na saba addu'an nasa tunda yace az'im man at'amani wasqi man saqani wani addu'an yanzu ya yanzu ya hau kaina kenan ah da hiku sai dariya hatta alqaitu da da sai na tuntsire ba da ba ko san da ba ya shi ba ya kyakkyatawa ni da kaga kyakkyata a wani mutaci kullu da kyau gani in ba yace kya kya kya kya kya kya to akwai akwai wannan حكى القتل لعبد فقال ما الخبر ما الاباني فاخبرت سنه باشي الاباني فقال تتي تتي هذه بركه وانا وتعالى بركتي نزل من السماء تسكو daga sama فهل لا اعلمتني me yasa ka gaya mun ba ka ba labari tun farko hatta na tsiya sahibaina har su ma abokan namu su ma mu shayar da su su ma su samu albarka fa qul sai ce wallazi ba'athaka bil haqqi na da ubangijin da ya aiko ka da gaske idza asabatni wa iyyaka albaraka ni dan albarkan ta same ni da kai amma ubali mana qadatu to ni ta kuskure ma wani ma ni ban ga ban to kidat to ai kidat bil aswad Allah ya zige shi la kai da wani zabi kuma wane ne za mu yi a cikin hizba musulun ko? hizba to to hizba sai dai ni in karanta sahabai suna laifi amma ba sa ba sa dawoma da laifi galibin al'amari sannan kuma alherin da za suke da shi za a ga sun marin jayi sirrin jayi walifin nasu amma ba ma'asumai ne ba to alhisba na ibnu taymiya fil islam ma ne cewa al adyanil fasida yana magana akan cewa a wato alhisba kamar da kuka sani shine a samar da umayi da kyawa da kuma hayi daga mummuna sai ce kuma jima'in umayi da kyakkyawa abin da ke haɗe maka umayi da kyakkyawa da haɗe da muna shine kai da'a ga Allah da manzansa kuma kai fuskanta da mutane mafuskanta da su bauta ma Allah shi daya wanda akan wannan abin Allah ya halice su yace maslahan duniya da lahira ba maslahan duniya kadai ba su galibi yanzu yan adam so suke samar da maslahan duniya kadai banda maslahan lahira shi kuma ubangiji so yake samar da maslahan duniya da lahira a lokaci daya an fahimta shi zai magana akan wanda su kuma suke yan duniya ne su cewa ahlul adiyanil fasida wanda suke mabota addinai wanda suke bataccen addini na mushi na mushrikai wa ahlul kitabi da kuma wato ahlul kitabi almusamsikina bihi ba'da tabdil wanda suke rike da addinin bayan an canza shi aw ba'da nusqi wa tabdil ko bayan ubangiji ya share addinin daga baya da addinin shari'a maza Allah muti'una fi ma yarawna annahu ya'udu alaihim bi masalihi dinihim wa dunyahum suna yin da'a a abin da suke gani yana koma maslahan addinin su da duniyar su wa ghayra ahli kitab minhum man yumidu jaza'i ba'da al-maut daga cikin wanda ba ahli kitab ba a ciki akwai wanda imani da ran tasha da akwai wanda bai imani da ran wa ghayra ahli kitab minhum man yu'minu bil jaza'i ba'da al-maut wanda ba ahli kitab ba a ciki akwai wanda imani da ran sakamako wato bayan mutuwa wa minhum man la yu'minu bihi akwai wanda bai imani da ran tasha da kiyama ba wa ma ahli kitab ma ahli kitab muttafiquna al jaza'i ba'da al-maut duka sun yi ittifaqi akan sakamako bayan mutuwa walakin aljaza'a fi dunya muttafaqun alayhi min ahli al-ard saboda haka amma sakamakon duniya an ittifaqi tsakanin yan yan adam baki daya sakamakon duniya cewa duk wanda ya alkhairi zai samu alkhairi a duniya wannan ittifaqi na mutane baki daya amma cewa za a samu sakamakon lahira tare da na duniya wannan a ce ahlul kitabi wanda suke rike da addini sun san da wannan musulmai sun san da wannan a cikin kuma wanda ba ahlul kitabi ba akwai wanda suka yi da wannan wasu su da wannan ba shi abin da ibn yake magana fa innan nas saboda mutane lam yatanaza'u ai bisi sabani ba fi anna aka bata bulmi cewa uquba wato sakamakon zalunci wa khira babu kyau abu ne wanda yake mamirari zai zo duk wani azalimi yana zalunci nan gaba zai samu zai kwashi kanshi a hannu a addiniyance ma wanda duk mun yi ittifaqi tsakanin wanda yake da addini da wanda ba shi da addini wa aqibatu al-adli karima kuma sakamakon adalci kuma abu ne mai kyau wani hada yi ruwa na haka ma ya shahara ake ruwaitowa ba yana cewa ya magana matsala ba ai ya ruwaitowa ce a magana mai hikima cewa Allahu yansuru dawlat al-adila Allah yana taimakon daula mai adalci ko da adalci ce ta duniya wa in ka kafira ko da kafira ce wala yansuru dawla az-zalima amma ba ya taimakon daula az-zalima wa in kana mu'mina ko da kuta da imani inda akwai zalunci a cikin wannan garin za a ga dalil ta lalace daga baya wannan yana gaya maka cewa shi adalci abu ne abin yabo na wajen mutane baki daya zalunci kuma abu ne wanda abin kushe wajen mutane baki daya amma magana za ka sakamakon lahira wannan kuma yana da alaka da wanda ya san addini wa idza kana la budda min ta'ati amirin wa nahi to idan tunda dole a samu adalci ko kuma aka san adalci zalunci kaga dole a samu mai umarni kenan to idan ya zama kuma la budda min ta'ati amirin wa nahi dole a samu mai bada umarni ko mai hanawa fa ma'lumu to abu ne sananne anna dukhulal mar'i cewa bawa dan adam ya shiga fi ta'atin lahi wa rasulihi khairan lahu ya shiga cikin da'an Allah da masa ya mushi alkhairi akan ya shiga da'an duniya ce kawai ya zama dan duniya ya mushi alkhairi wa huwa rasulun nabiyil ummi shine da'an manzon Allah wannan annabi ba uwa da annabi al-maktub fi tawrat wal injil wanda aka rubuta zuwansa a tare da injila alladhi ya'muru bil ma'rufi wanda yake umarni da umarni da kyakkyawa wa yana 'anil munkari kuma yake hani daga mummuna ويحل لهم الطيبات كما يكي حالتا دالا دان أبوه ما تسركاكا ويحرم عليهم الخبائث كما يكي حرم تاما باي wato wanda suke masu dauda kuma wanda suke datti wa zalika huwa alwajibu ala jami'il khalqi wannan kaga shine wajibin dukkan halittu baki daya domin haka in zaka samu da daula ko kuma zaka aiki isba a inda yake daula ta musulmai abin da ake so ka yi shine ka samar da da'a ga manzon Allah shi daya saɓanin wanda su ba musulmai ne ba su abin da suke shi a samar da wato wato nizami a cikin a cikin social ka samu social anarchy a samu social justice kawai mu ba shine kadai yasa muke cewa a samar da zaman lafiya a duniya ba a ta da Allah da adam nan sa mu wannan ibada ce a wajen mu qala Allah ta'ala Allah ta'ala cewa wa ma arsala min rasul illa li ba'a bi idnillah wa ma aiko wani manzo mun face dan ai mishi da'a da izinin Allah walau annahu yuzlamu anfusahum ja'uka inda lokacin suka zalci kawunan su sun zo maka fastaghfir Allah sai ga gafaran ubangiji wastaghfara lahum rasuluhu kuma shi kanshi manzon Allah ne ya nemi musu gafara dan Allah ta'ala la wajada Allah tawwabar rahima da sa ubangiji mai karban tuba ne kuma mai jin kai fala wa rabbika la ila ubangijinka la yu'minu ba za su imani ba hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum har sai sun mai da kai alkali a abin da yake wakala tsakanin su thumma la yajidu fi anfusihim hajatan ma qadaita ko ba za su wani kaikayi a cikin abin da kai hukunci ba wai sallimu taslima kuma sallama iya sallamawan su saboda haka duk abin da zamu yi na daula din ita kanta bangaren rayuwa mu musulunci dinin wa daula ce ba wai dini addini ko a masallaci ba amma a cikin rayuwar gari a rayuwa ce kamar mai rayuwar mu a'a hatta zamantakewan mu hatta kwalitatiniyan mu za mu yi ne mu fuskanta da shi mu fuskanta da zai yi zama yana amsa da'a ga Allah da manzansa wannan shi da abin da ibn taymiya ke magana wannan shi ne abin da shi ba shi ma inda Khaldun ya faɗa a cikin tafsir ibn muqaddimarsa yace akwai siyasa diniya akwai siyasa duniyawiyya siyasa diniya ita ce wata ke mahmudiya wanda ake ba wanda za ta ta kiyaye bangaren addini za kuma ta kiyaye mutane bangaren rayuwarsu amma ba a kiyaye bangaren rayuwa kadai ba ku ci ku cinye a duniya amma lahira ba ku san da shi ba qala yace wa man yuti Allah wa rasula duk wanda ya ma Allah da manzon da'a fa ulai ga waɗannan mutane مع الذين نعم الله عليهم سنة هذا وند أمجد يا مسلم إما من النبي ندق النباوة والصديقين لكم الصديق متالي وند سكبايا النباوة والشهداء إلى شهداء شهيدي الصالحين لكم صالحا مباي وحسن أولئك رفيقا ما دلا لو أن تودع وأن الآية دي تأم ما دلا وقال كما يتي wa man yuti Allah wa rasulahu dole yayin ma Allah da manzon da'a idkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar ubangiji zai shigar da shi aljannatai sasanninta ko birbishinta akwai wato koramu khalidina fiha za su dawo a ciki wa zalika al-fawz al-azim wannan shine ko a ci a cinye kuwa shine rabo rabo mai girma kaga shine ka samu a duniya ka samu a lahira wa man ya'si Allah wa rasulahu dole sa'a ma Allah da manzon wa ta'adda hududahu mai kitar iyakar Allah idkhilhu nara zai shiga wuta khalidan fiha zai dawo a cikin wutan wala huwa azabun muhin yana da azaba maula kanciyar azaba wa kana nabi sallallahu alaihi wa sallama fi khutbati umbashi anan umbashi anan ko eh ai ba ba eh wala mukaddama sai mukaddama ta shi da dan tsawo nake yin ta abin da dai yake so ya nuna mana shine hisba aikin hizba shine su samar da abin da ya zama da'a ne ga Allah da manzansa ba a ci a cinye a duniya kadai ba wannan shi za shi za ke kawo maka wannan ayoyi saboda shi ne yake ce maka to kaga da'a ga Allah da manzansa wannan shi fa alkhairi ga ɗan duniya ba sa rayuwa a duniya baki daya amma ba da'a ga duniya kadai ba muka yi ba ci gaba ina ne wanne ne kuma rami حسن المسلم za mu zashi duwa wa lumsu taubi ko addu'a na wanda zai sa kaya sa kaya mutlakin sa kaya ba wai san sabo ba qala ce alhamdulillahi alladhi kasani hadha tauba wa razaqani min ghairi hawlin minni wala quwwa dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah wanda ya tafi da ni wannan tufa wa razaqanihi ya kuma azurta ni min ghairi haulin ba tare da wani motsi da nayi ba haul zai zama daga at-tahawul wa taqallub zai iya zama kuma daga al-haul min al-hila daga wato wani wani wato dabara ta ba minni wala quwwa kuma tare da karfi ba amma dai Salman ibn Taymiyyah da sauran malamai suna cewa haul din yafi kace daga tahawul ne wa taqallub ba wani motsi kai ba wani mai wanda ka samar da abin tilas sai dai a matsayin sababi ubangiji shi ya baka wannan abu wani hadisi ne sahihi hadisi ne ingantacce maza na cewa yayin da zai sa kaya yana yin wannan addu'a da yana cikin ahalus sunan imam abu dauda da imam tirmidhi sun ruwaito sai dai akwai hadisi ne mai ya an fona tsawo kuma an ji an duba za ku ga akwai wani ƙari da ya zuwa cikin sunan abu dauda cewa idan ya faɗa wannan wa ghufira lahu ma taqaddama ma ta'akhara wa ghufira lahu ma taqaddama ma ta'akhara za a zafata mishi abin da ya gabata na zuwa da abin da ya saura cewa ba ta akara wannan rawa ce shazza ba daidai bane ya ce da ayi kawai kawai dan dan yayin da addu'a sai ayi abin da zai a gaba kaga da gaji ka san ba haka yake ba abin da ya samu eh baya abin da kai a baya dai a yafe shi ma kuma abin da an ake iya yafewa akwai abin da kuma in tsakanin ka da dan adam ya samu kaga ba yafewa za a yi ba hakki ne wannan wala ka za a yafe mata mata akhara wannan wannan ruwaya ruwaya ce shazza da na muku da da da da rubutu da muka yi daidai gaban hadisin da malam ya mana shifta watakila da na gaya muku tafsir na magana sai na uku da wa rubutu tawbil jadid wanda zai kawo maka addu'a na wanda addu'a na wanda wato zai sa tufa tufa sabo wanda sabon tufa da ake magana shine Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lahu irin shi lafazin ya dauka akwai wasu alfab kuma wannan haka yazo a cikin hadisin imam abu da ya fitar da shi da imam tirmidhi cewa idan magana ya samu tufa sabo haka yazo karara a hadisin samu tufa sabo da haka amma ban tsakanin cewa wannan addu'a wancan na farko da na biyu amma ta yana yana yana da kyau kwarai da gaske wannan addu'a ya kamata ya zama yayi shi lokacin da samu tufa sabo a lokacin da zai sa alhamdu allahumma ya ubangiji allahumma shine ya ya ubangiji in kace ya allah zaka ce allahumma ba in kace allah zaka ce ya allah haka yake shi laka alhamdu dukkan yabo da kirayi da kuma sunubin kamala daga naka ne anta ka sauta ni kai ne kai tafatar da ni as'aluka min khairihi ina roƙonka alkhairin wannan tafan wa khairu ma suni'a lahu da khairin abu da aka sana'anta dan shi wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lahu ina roƙonka daga sharrin sa daga sharrin abu da aka sana'anta shi da shi to sai mu tashi addu'a wal mallabi ta tawban jadida wannan babu wani babu zai sun tabbata in shi inganta na'am al-kaba'ir na imamu zahabi kabiya tana zami ta biyu? eh? ta biyu? ta biyu ko? to الغلبة الثانية قبيلة كبيو فبلغ لبيو قتل النفس كشري كشري wani haka shi azaba haka ya kawo shi sai da akwai wasu abubuwa da shi ya damshi ɗan ƙara ƙari amma azaba haka ya kawo kuma ya fara da wannan aya ƙara ta'ala Allah ta'ala ya ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adhabun muhin 'azima sauka da shimfiɗ ya ce duk wanda ya kashe mumuni da gangan sakamakonsa jahannama zai dawama a ciki ubangiji ya yi fushi da shi kuma ya la'ance shi kuma ya mushi tanaji tanajin azaba mai girma wannan duk laifin da aka faɗa wanda ne ɗana zai iya yi da shi jahannama ne zai iya da ita ko dawama a jahannama ko fushin ubangijin ko tsinuwa ko kuma tanajin azaba mai girma shi ya sa malamai wasu daga cikin suke cewa magana ceto tsakanin ceto ceto ma ga wanda ya kisan kai wannan ma magana ba ta taso ba sannan wasu zai cewa ba zai fito ba duk da ana danga ta wani Abdullahi dan Abbas cewa ba zai fita ba zai fita masa amma wannan ruwayan akwai nazari Abdullahi dan Abbas ba yana khulud yana magana khulud ne al-mu'aqqad ba wal khulud al-abadi ba saboda in baka ba akwai wasu ruwayoyi da Abdullahi dan Abbas yana mutum wanda zai ita wajen khawarij ai da duk da dan kawo khawarij ai shine dan adam ba zai dawo a wuta ba da kuma duk wanda yake yayi kisan kai kuma a lokacin sa ya samu kashe kashe din sarakuna sun yi kisan hadd na zalunci ma amma kaga ba yake musu kuma za su dawo da auta amma dai wataƙila tun da shi shi babban malami ne mai tarbiyya abinda ya yi tarbiyya ma al'umma ne wannan nan ayoyi na wa'idi ba daidai bane kawai ka zo kana cewa mutum wai zai fita karba ya zo ya zo zai kisan kuma ka ce mishi ai amma dai a aya an ce za an duba sauran su za a iya fita a ka jefa mishi inda ubangiji jefa musu ayi wa idi haka ake ba a kawo wa mutum mafita a lokacin da ba neman mafita yake ba sai ka bari sai ya zo neman mafita tukuna kamar wanda ya kisa su mutane ta tare nan a gano neman mafita ne sai ka kawo shi mafita amma lokacin da yake dan ta'addancin sa sai ta hawo bagija ce ba za ka fito ba kuma ai wannan akwai alamun bayani ya fitar da saboda babu tabbas in ya halatta abin ba in ya halatta ya zama kafiri kuma to akwai yiwuwar duk wanda ya yi islami abu nan gaba zai iya halattawa الإسلام على الكبيرة wannan قد تفضي إلى إلى الاستباحة za ta iya bayarwa kamar wanda ya ce ya je sallah baki daya ya yi in ya in kwana biyu ya daina yi in ba ya yi sati biyu kwata daya ai gaban nan ya zama ya halatta ya je ya dinga jin aki sallah in ba laifi bane wanda ke yawan shan giya wata da yawan shan giya ba shi ke gawa ce a sha ba laifi bane ba kun taɓa ganin wakan shata ko kun taɓa ganin wakan da ta a talabijin ana sawa ai lokacin yana sha yana yana yana kora kayan shi to yana sha yana kora kayan shi yana sha yana bulbulawa wannan dole ka ga sai shara ba liki bane in ya fara wannan magana kuma kaga kawurci ya zo an ce shi ya ya ya ya ya ya tuba Allah ka tuba shi ko da wani tuba ba a zahiri ko da a aiki in ya tuba sai mu ci Allah ya tuba shi a aiki shine in ya tuba mutum na iya yarda yau an jima kuma ka ga ya zo da wani abin da zai kawo tauhidi shi kenan a cikin malamai mabuta irin wanda suke irin wannan talaba biyar babu kamar arrazi an ta fi ɗaya iya riddan kuma daga baya can gaba kuma ga ya zo tuba kuma kalafin nan wani ilimin kalafin sharri ilimi kenan shi a wajen hasiri hasiri ya halatta da aka siya jin ilimi ne fa ya ta yi a wani shi shi ne in ta yi ta haka yake mutum ne mai tanakulin gaske zai iya zuwa je ya can wani ne kawai ya tabbatar da kafircin ba ne ya can gaba kuma sai ci ko tsara da wani musulunci sa to irin wannan ko da mutum bai ciwo ba ya ce ya ciwo daga wannan zalibin an yana da at-tawbatu al-amma ya ci gaba da iltizamu shara'i to wannan kamar tuba ne a wajen insha Allah an gane kuma ubangiji adina tawba wani lokaci yana karɓa wajen bawa fa duk wani abin da zai sa bawa ya zama ya kare ya kasance ya bawa daga azabarsa to ubangiji yana karɓa saboda rahamarsa za mu tsara da fushin sa Allah sa da mu rahmar sa wa qala ta'ala Allah ta'ala yace والذين لا يدعون مع الله إلها آخر daga cikin sufa na mummunai da aka faɗa din nan wanda su daga cikin sufa su shine ba sa tara tare da ubangiji wani abin bauta wanda ba ubangijin ba wala yaqul nafsan allati harama Allah illa bil haqqi ba sa kashe rai wanda ubangiji ya haramta a kashe ta ba tare da wato haƙƙi ba wala yazun kuma ba sa yin zina wa man yaf'al zalika duk wanda aikata haka yalqa athama zai gamu da sakamakon aikinsa ɗaya daga cikin fasalar malamai da suka yi يضاعف له العذاب يوم القيامة لا لأن كان مش عذاب انتشى القيامة ويخلد فيه مهانا مو عند مكانة عاصم حصل عن عاصم حتى مكانة ne kuma dawama a cikin wannan azaba a cikin hali na wulakanci illa man taba wa amana wa amila amalan salihan sai wanda ya tuba ya yi imani ya yi aiki aiki na gari kun ga fa an ce ya yi kisa kun gani an ce ya yi kisa an ce ya yi shirka an ce yayi kaza aka ce za nan ka mushi azaba ba amma aka ce sai wanda ya tuba a shi kaga tuba babu abin take bari tuba babu abin take bari inda mutum ya ce ya maka ya tuba babu abin da yake bari wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wannan wannan in ban manta ba kamar ban ganshi a cikin nuska ta mashura san ba ina ganin kamar shi ya da cikin kare-kare da aka yi mashi wannan aya min ajli zalika saboda haka ne katabna muka wajabta muka shar'anta ala bani isra'ila bani isra'ila annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin cewa wanda ya kashe rai ba tare da wato wani rai da shi wannan wanda ya kashe din ya kashe mishi ba shi ba aw fasadin ko banna fil ardi ko wani banna a cikin a duniya da yake yi kaga in mutum na yin banna a duniya a cikin a cikin al'umma a ya ba babu ta'aziri babu ta'aziri da fadi musamman mu a wajen malikiya ya babu ta'aziri da fadi ana yi hada kisa ba sai haka akwai da za gani wani in ba ya raba shi aka da duniya ba to zai dinga bata al'umma gaskiya ta'addinsa sai yayi yawa ko ta ko babu ta'ziri ya halda kashe shi babu ta'ziri ko a wani ba an kace ba a bar shi gaskiya zai tare da rutsaye wannan mutum to in dai yana da fasada fil ardi to ya halda a kashe shi shine wata aya inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa sa'una fil ardi fasada an yuqatalu fa ka'annama qatala an-nas jami'a kamar ya kashe wato rai ne baki daya wa man ahyaha duk wanda ya rayar da rai wato wala ahyaha wanda wato ya ki kashewa kisa nan da ba din da ba ce kashe ba fa annaba ahyan nasu jami'a kamar ya rayar da duniya ne baki daya wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce wa idan mawrudtu ila in wata aka binne aka tambaye ta bi ayi dambin kutul da wani zunubi aka kashe ta wannan malamai suka ce har a ciki akan wasu zubar da ciki haka nan da gangan babu dalili wannan shi ma kamar ma'ura in ce za a zo tambaya ta ce bi ayi zambin qutilat me yasa aka kashe ta Allah ya sanya ran a cikin qararun makin cikin rai rai matabbaci amma kan zo ko ko lokacin tsare da shi bayan ubangiji ya riga ya sanya a cikin qararun makin to dan me me da zulmi yayi sai a hakura ko da a lokacin ba a so cikin ba to a sai a ji a kashe rai shi ran na ruwansa sai a haifi shi haka da aka yi shi ba shi da wani laifi na laifin sa ba laifin sa komi ya da zai al'amari idan lokacin nan bai zama rabba in bai zama rai ba ya saki al'amari shi kansa kuma a wata rawa yake zama rai hadisa abdullahi dan mas'ud da zahirin malamai suke ɗaukar a wata hudu ba wata hudu ne ba hadisin kuma ba wata hudu yake magana ba shi hadisin yana magana kan akai zango zango ne bai magana akan yaushe ake samun rai ba hadisin hunayn hariki sai sai muslim shi ne yake maganar yaushe ake samun rai galibi kwana arba'in ne ko da ɗaya ko da biyu ko da uku kun fahimta wata za mu yi magana kan wannan hadisin sha Allah sai wanne ne sai ta'lim ko in ka je ka tambayi malamai na wannan ai za su ga baka wata hudu ai yaro ya zama yaro ai abuwa sun yi nisa amma ana da me ake gane rai shi ne da heartbeat din nan heartbeat kuma kwana arba'in ana samu yaron gashi ya fara bum bum bum yana bumin da za mu tashi ta'alimu ko to wala bud al-talib al-ilmi ko zarruji ce da labu da talibin ilmi la- wajibi ga ma'abucin ilimi mabidin ilimi ne bidan ilimi ɗalibin ilimi min al-muzakara masha Allah ya dinga yin muzakara muza- a kai ok wa kana muhammad wa- wannan as-sajjuri al-khalil ibn amr as-sajjuri wata nuska as-saraqsi amma wasu daga cikin muhajjiquna wanda kuma ta iya sina da kyau wanda sun ce ash-shajari ne ash-shajari haka zuwa ta nuskan ash-shajari al-khalil ibn ahmad ash-shajari ba as-sajjuri ba ba ko as-saraqsi ba ash-shajari haka wasu ka faɗa gashi ta nan wanda ya kawo nan baitin علم العلم خدمة من المستفيد وألم درسه بعقل حميد الشجري ما لا يتي وكان محمد ابن يحيى رحمه الله تعالى محمد ɗan Yahaya ya kasance Allah ya ji kansa wannan Muhammad ibn Yahaya bai mishi nasaba ba amma kamar suna cewa suna tsammanin Muhammad ne ibn Yahya al-Jurjani inda malamin in an lura da yanayin malaman malamin malaman malamin wanda shi wannan malamin malamin malamin malamin sa ne sai ka jada ta fi tafiya haka akan ka je ka dauko wani Muhammad ibn Yahya wanda yake manisanci dama dai wannan tana tana yi masa lahada ne duka dai idza tawajjaha alayhi ishkal idan wato wani iskali wani wani rashin fahimta ya fuskanto shi haka haka zaka ce mishi idza tawajjaha al-ishkal shi ne fa'ili zaka za ta wujjiha alayhi al-ishkal idan yana cin kato sai wani ɗalibi ya kawo masa wani ishkali an gane ta wujjiha walam yahbahu jawabu kuma an san bai halarto masa ba ya qulu to sai ya ce ma alzamta ma alzamtahu lazim abinda ka kawo na ishkali abinda ka lazimto na ishkali na lazim zai eh to zai yi waridu shi ne lazimin zai yi wa ana fihi naziru ni dai zan je in tuntuntuni akan wannan matsalar ka kawo min yau nazirin ko in je in munazara da wani dan uwana ko kuma in shiga cikin tafai in munazara da shi littafin tafai littafin ya koya mu shine wa ana fihi nazir wa faqa kulli bi ilmin alim dama kuma a samaniyan kowane mai ilimi akwai wani mai ilimi wanda ya fi shi ilimi Eh, abin da yake kai kawo ka wannan magana saboda amfanin munazara da mu- da mu- da ta'ammul yayin da ka kawo ka abin da baka sani ba ko abin da ke bukatar sai ka yi bincike ce za ka je ka yi bincike ka ga ba ta da aka fara ba ba ka da koyi ba in ya kawo maka iskali kaga iskali tabbas iskali ne ba to wannan iskali da ka faɗa ka lazimin wa waridin tabbas ne zai yi ka bai zan je bincika shikenan ko kuma eh na san wata matsala akan wani amma a yanzu ban ta- ban tahariri ba ka bai zan taharirin maka matsala shikenan yayi wa fa'idatul mutaraha amfanin mutaraha wato ai bayayya kai ka jefo dalili ni ma in jefo wal munazara da kuma ai munazara kowa ya kawo abin da yake gani na ra'ayi na abin da ya fahimta na karatu akwa fa'idan ta fi karfi min fa'idan ta muzanta ta karari akan fa'idan kawai mutum ya dinga mimita karatu shi kadai la'anna fiha saboda a cikin munazara da muzaharaha group discussion da ake yi takara takar takarara ne takarara sai ku gyara shi la'anna fiha takarara wa ziyada wannan wannan wannan ku kawai ku cire shi لأن فيها تكرارا وزيادة saboda a ciki akwai muraja'a da kake yi takrari da kake da kuma ƙari ba ƙari shine samun fa'ida kuma kake samu ba wasu muzar muzar na fa'ida ba kawai kaje ka ta maimaitawa um takrari yana da amfani in kuka karanta littafi ku samu lokaci ku yi timetable wa azal tafam musamman ya usul za ku samu duk shekara a kullum ya zama kuna ko a sati sati ko kullum kullum ya danganta ku sa ma kanku ta mutum din abinda in kuka zo kuka karantawa za ku yi babbakon ku kanta bakin ba wani sharhi bakin kawai ku ku dauko daga farko har karshe ku dire daga farko har karshe a shekara ku bar tafi na da ku sauki ku samu littafi irin manya din nan ku mishi irin in manya mutum za su yi a samu kayan mishi mai tsawon goma ko sha biyar ko ashirin kuma kayan a ce kayan shi ɗari haka in sha Allah ta'ala za ka ga babu abin da ta jefa ice maka ko za ka aka maka man ka haddace ko ba ka haddace da yawa malamai malamai haka suke yi kuma a malamu duka mun sun ji labarin suna haka da suna ma ba da baramij na irin wannan wannan muraja'a din kan taban hadisi ga ga yadda zaka a shekara ɗaya zaka ka ka tafi sita ko kuma fi ma a shekara baki da qur'ani ma haka qur'ani ma haka in ba da abin da abu abu shi rakan mana ba amma galibi ya kasance an samu a kullum yana yana sauki a rana yana sauri wani na sauki a kwana biyu wani kwana uku duk da kun samu akwai magana cewa kwana uku wannan magana mafi inganci ba magana ba haramta ba haramta sauki ba aka kwana ɗaya ba magana mafi inganci ba haramta sauki ba aka kwana ɗaya ba sai da imamu zahabi shi wannan shi ne ra'ayinsa ba ba haramta sauki ba aka kwana ɗaya ba sai aka ba za ka gane ba da ba kuma a tafakko shi ba yana bukatar ya ɗaukar lokaci shi kuma ka karanta mahfuz ɗinka saboda ka haddace shi kuma wannan dan kayi ka tsare ka tsare magabata duk suna haka kusan magabata ba su cewa su a kwana uku suke sauka yana da wahala kana kashe tarihin magabata samu haka galibi a kwana ɗaya suke yi wani ma a kwana ya sau biyu galibi su a shafi su a sauri haka za ka ji suna ana ta faɗa ana ta faɗa ba za ka ji ana cewa wa kwana ku ne sauke ba za ka wani ra'ayin da wasu ke dan cusa ta dole sai an kawo ta gaskiya ra'ayi wata take tafi abu fahimtar magabata fa kai ai ba kai ba su suke maka dafa hadisin ba sun sun sai na shiga cikin wafitan sa tafakku aka yi magana cikin hadisin akwai akwai za ga mun kotan a ta azumin ne sai yan wani turo mana haka wannan aka taro su wanda suke sauka a kawai ɗaya ɗin nan tun daga sahabbai su Uthman bin Affan ba ta wura su kirgu ba kwalkwata لا غلط هنا فقد قيل an ce مقارحة ساعة mutum yayi muqaraha bayan ilimi na sa'a daya khairun min takrar shaharin yafi akan ya ta maimaitawa su wata daya wallahi kuma yanzu wannan abin albai ilimi ba su yi kenan muqaraha da munazara ko munazara sai na sai sai na gaddama amma mu zo mu zauna mu ce mu yi littafi na kaza ko ko lauke sai ibn bukhari mu yi kashfu mutawarin sa mu dinga fito da asarce asarcen sa kowane hadisi mu tsaya mu yi bayayya mu ce me ka karanta kan kaje kan kaza kan kaza ai munabara dalibin ilimi da gadar an zo za a tattauna ko ka ce ka kawo shi wannan dalibin ilimi ina ga magana masu tattara yanzu ka ce ba ai wannan abubuwan sai ga a to ai ai kaza ai aka maka uzuri sai aka maka uzuri ba a san ayi saboda kowa ya san me yi ba amma za ta fi an fita da kuma a tarar da kuma kaga ƙarya muke kanmu kenan ƙarya muke kanmu babu takararin babu yi wani munazara saboda haka yanzu in kana son ka samu ɗalibin ilimi lafi irin wannan ba zuriya ba kaɗan ne ba zuriya ba kaɗan ne za mu an fara addu'a ce za a yi za a yi kamar nan laufa a zo a yi a yi muzakara shi a munazara shi a yi wa'ayar sauransu kai ko da ko da ila ta sarjin ba ina ta sabbin anan kanta kawai ana kanta ana kanta wajen fawaid a tsaya ya karin fawaid a da ra'ayi ba su yi saboda galibi ana gane waye ka tuwaye da kafi ba ana gane mutum da mutum mutumi a ciki wallahi shi ba bai sa a gane shi kuma ya rage sai wa'azi wallahi a cikin mutane da yawa ya tona haka kuma wannan yana da muhimmancin gaske ku samu lokaci ku yi shi yana da muhimmanci kwarai da gaske walakin idan kana ma abu sufi yace amma in zai munazara ya zama tare da mai adalci salimin tabi'a wanda yake da ya da ladabi salimin tabi'a shine wanda yake da wato dabi'a wata take positive dabi'a positive attitude towards karatun ba wanda wanda yake son kawai irin jayi irin isabar jayi ba wa iyyaka wal mudhakara ma'a muta'alliti la halika kaska mudhakara da wanda yake shi dan takifi ne mai neman fadin ka ghayr mustaqim tabi'i wanda ba shi da dabi'a mai kyau fa ina tabi'a mutasarriba haka na kuwa ce ko akwai mutasarriya akwai ma wani lafazin namar ta mutasarriba shine ɗabi'a yana da so mutasarriba shi ma tasarruf shine wato yana yana kulewa ya kule sai zai shiga cikin ka kai ba ke tasarruf an fahimta mutasarriya kuma shine yasri kenan wato yana hudara zai kawai ya zo isla zai ya same ka yayi wal akhlaq muta'addiya kuma ɗabi'u suna fantsama suna yana so cikin mutane wal mujawara mu'assira kuma makwabtaka da wanda ke mugun hali yana tasiri za ga ko mata ce za ta baka zagi in ka ji ka awara wata take kawai magudiya sai ka kama zagi kuma wannan kuma da yawa yana samun haka da ta baka abin nan malami ne aka saba mai laushin ɗabi'a sai ya je wani gari wanda ya ce gari ne wanda su masu kawo ɗabi'a suna ba sa girma shi ba sa girma to daga baya sai sun jarra a shi ma sun mai da shi ne kaushi a lokacin ake wasu da sun malaman uzuri in ka ga yana yi ba kai ba sun bai sa yake yi ba da ta asali za ka ya ce maka ya fara mai laushi ne shi amma sai ana mishi rashin mutunci an mushi ɗaya an mushi biyu an mushi uku to daga ba sai ga ya fara kuntumawa shi ba sai wal mujawara mu'athira wa fi shi'r alladhi zakarahu al-khalil ibn hamad rahimahullah shi wata malamin namu amma a waƙar da yayi fawaidu kasira akwai fa'ida da yawa wa kada qila an ce al-ilmu min shartihi wa liman khadamahu an yaj'ala an-nasa kullahum khadamahu ilimi da bakin sharadin sa ga wanda yayi hidima saboda ya samu da ilimin nasa shine ya sanya mutane baki da zama kamar masu masa hidima saboda tsabar ilimi tsabar ilimi sun tashi wajen bakai a cikin abin da ake faɗa da cikin sarakuna suka wajen aba ibn ibn abi rabah wani lokacin in kuka je kuna kasa tarihin aba ibn abi rabah sai ka masa kuka fa ba zan isa lafazin ba kun gani shi awar ne ido ɗaya da shi tun daga ido za ku fara ido ɗaya ne da shi akwai halittarsa ba ta da kyau kana da nimal halqi a'uwa hancinsa an ci hancinsa bai da kyau hannunsa ya tana da hannu guda biyu lokacin da aka zo rigiman rigima da aka yi da banu umayya sa Allah bin Zubair da sauransu ya tafi wajen kara makka inda shi almakki ne shi ba sai ya rasa hannunsa ya zama a shan ina yin kuma yana matsalar kafa amma a haka ya zama ya sha shugabanci mutanen mutane su zama masu mishi hidima ba a lokacin da ba wanda ya gai sanin yadda ake aikin haji sai da zarar ya zo wajen inda ake aikin haji kowa bugawa yake yi kawai in ma lokacin ya zai wani aiki aikin haji shi ma to jama'a saboda tsabar kwarjinsa da haifarsa za su ma dare su ba shi waje har wani masarauta ya gan shi ya ce wai wa ake ba ka shi amma ne da me saboda samun ilimi ilimi kaga ubangiji shi bai dauka shi dan halitta ba ya zama kusan ya hadi da ilimuka baki daya suna cewa za ta ba malamin maka su kansu suna faɗan cewa da ta afa irin mu ne a ilimi amma da lokacin da ya dan zazzaga je Madina ya je dawo sai zama wani abu kuma amma ibn Abi Rabah so ilimi ilimi yana yana dauka bayan Allah kwarai da gaske a tsaya ilimi kwarai da gaske saukakan da ake da mutum yake sai samu me sai samu kaskanci kai sai yana neman ta'ayi na duniya amma saukakan ba zai samu insha Allah zai sami zai same shi kazuwa ga Malik ibn Anas abdullahi bin wahab ana cewa yanzu na karantawa da zai yi mishi magana sai da bari jama'a su yi su yi sauki ashe jama'a da yawa suke zuwa jama'a da yawa suke zuwa da haka zaka da irin wannan haiba din ana gaya maka haiba nan malamai ibn taymiya wani lokaci an ce ko magana ma yace kai ka ce idan sa ma magana suke yi in ya kalle ka kawai sai bi duk karban zai ne ka rasa ya zaka yi to akwai wannan tsakanin malamai ga wanda duk yayi ilimin ilimin da gaske za a ga ana zai samu haiba din kare da gaske in ana in kana ganin kusan duk tarihin duk malaman da na da kuma yake kanta manya kaɗan da za a gani ubangiji wanda ya yi su ya kyautata musu halittar su kamar yadda ya kyautata musu ilimin su eh wanda Allah ta'ala bada labarin yadda Allah ya yi su da kyawun halitta irin su Imam Ahmad irin su Ibn Taymiyyah shi ma za ana faɗin kyawun halittar sa irin su Imam Shafi'i Imam Abdullahi dan Abbas makana wasiman amma ban ka fara gaba maka wanda ba su da kyau ko ma da gina daga wanda su a halitta na ga ubangiji da abai dauka ta dan kyau ba za ga su su da ibnu uyayna nan za ga wani lokaci a ce da wani awar ne awar shine har garken nan ko mai ido daya ko mai mai har garke shine awar ko eh su da ibnu uyayna su su su su su yahya al-qattan za ka sami za ga a halitta su ba su ba su da wani halitta tattalin amma wani da aka yi ɗauka su da ilimi na na to shafi rai ba تنبيه المتعلمين من وعود العلماء الربانيين نعم تنبيه لو كتبه الشافعي كتبه الإمام الشافعي الإمام الشافعي اسمه محمد ابن إدريس الشافعي أنا ذي إذا مسلم بايه جاء شكرا دا أبو حنيفة يا رسول شكرا أكا في إمام الشافعي يا رسول kuma ɗari biyu da hudu bayan hijira babban malami babban malami da har yanzu babu wani wanda yake tutiya da ilimin addini a yanzu da imamu shafi'i ba shi da billa a kansa babu duk wanda ka sani malami ne a yanzu bayan dai imamu shafi'i to imamu shafi'i na da milla a kansa fikihu kake yi hadisi kake yi usul fiqh kake yi ko ma me kake yi imamu shafi ya da milla a kanka saboda yadda ubangiji ya mishi zaran gwana a lokacin sa akwai an samu ita tsara ɗin hadisan manzo Allah duk shi ya dinga yin ya dinga ya dinga yin tarfai yana fara hadisan manzo Allah har suka suka mishi daga Nasirus Sunna mun kisha Nasiruddin akwai Nasirus Sunna ya usul fiqh kusan shi fara wanda fara a ciki usul hadith a cikin risalan da ake ta usul fiqh a cikin usul hadith din kusan shi ya ƙara ka'ada ya ƙara kyautata inda za a yi mu'amala da hadisan inda wasu marasil da sauransu mutum ne wanda ilimi ubangiji ya mishi za ka littafin in kana kanta yadda ka sauta aljanna in kana kanta kitabul um dinsa in yana Allah ya bashi zance an ce yayi ya ce dai larabawa ya iya larabci gashi ya iya waka in yana magana wato za ka ji yadda ka san ne a cikin kitabul um dinsa Allah ya bashi hazaraka zance shi ne zama duk malaman hadisi da yawa malaman hadisi da yawa galibi kaji malaman hadisi za ka shafi'i ne duk ya zama duk malaman hadisi da ta ko da su irin mazhaba malawa da malawa da suka zama ko su irin mazhaba ko kuma in za su mazhaba su dauki imamu shafi ko imamu albani da aka tambaye shi yace da ya hata ya ce shi yana da mazhaba daya to da ya rike imamu shafi duk malama da suka duk shafi'awa ne galibin su sai su hada gidan sun malibiya da sauransu wanda suke karancin malama hadisi wanda suke da karanci a cikin a cikin mazhabi din sai malaman ahnaf su yanayin abubuwan su al-Imam Shafi Muhammad ibn Idris ahadul al-a'immatul matbu'ina ɗaya daga cikin malamai wanda ake bin mazhabin su wa wahidun min mujaddidi hadhihi al-umma ɗaya daga cikin wanda suka tajdidi a wannan al'umma suka raya wannan al'umma suka raya wato addinin al'umma bayan lokacin da ake tarnaki ma al'umma ma hadisan maza a lokacin sa a lokacin shi ya fito ya zara ka saka liye cigaba da yakan duk masu yaki da hadisan maza Allah sallallahu alaihi wasallam wala lakum sa'atu ilmihi wa diqqatu fiqhihi yalwai iliminsa bai zamo ko kuma wato yadda yake da zurfin fahimta na fiqhu warsu fil ilmi da kuma wato tabbatar sa ilimi mani annahu min tawadu'i bai zama mai katanga da ke katange shi daga tawadu ba walam yuwarrisu taqaddumu fil ilmi al-ijab bi nafsi wato gabatan da yake da shi a ilimi bai gadan masa da wato ya zama ya udu wajidi da kansa ba aw al-iktara min ad-da'awi ko ita cika baki yana kaza kaza kaza kaza وقد تواترت الاخبار بتواضعه في العلم labarai sun yi tawaturi gangami suna ba da labarin tawani da ke da shi a ilimi hatta yanzu da ilaman ta ta hufai fi da minhu a wani lokaci yakan sauka kasa zuwa wanda ke kasa da shi a ilimi saboda ya fa'idanta daga wajensa wa ana isa ibn rahawiya isa ibn rahawiya da su da imamu ahmad sun yi yi zaman da imamu shafi imamu shafi ya dan girme su ya dan girme su amma ne isa ibn rahawiya shi kuma ya dan girme imamu ahmad kadan shi kuma imamu ahmad shi kuma shi ma dai yana tare da su to dukan su imam abu abu shafi'i ko sai yana yin yawan yima yana yawan yima shi ma abu hanifa raddi to wannan ta sanya wasu da ahna suna jima da shi musamman sai su muhammad ibn hasan shaybani an sarri jimla ka ji wani lokaci yana wasu raddi ma a cikin kansa duk da kuma suna da ba wai suna suke da juna ba amma dai yayi akwai rajin da yawa wasu da su malaman hadisi irin su ibn ma'in ya zama ba sun saki baki akan shafi'i wasu na cewa imam ahmad ya yi kafin da wajen imam shafi kafin da aka yi bato an fahimta fa'ida amma ba wai kafin na ɗalibi da malami haka ba ba haka abin yake ba kamar da ɗalibi masu kamfen sai sun sa faɗa galibi ya fi alaƙa da wajen fahimtar cikin hadisi yadda za a haɗa wa abin da yake zai zama ka zahiru ta'aru kamar aya da hadisi ko aya da aya ta cikar da juna amma a wani kitabu musamman na cikin wal masu sai da maka Allah shafi abin da yake magana nasikh wal mansukh al khas da al am da al mutlaq da al muqayyad ba mu san wannan sosai ba sai da muka alima mu shafi wannan shi da abin imamu amr shi ya fa'ida da shi amma ba wai imamu amr da ba ta lokacin ba wai ba mai ilimi ne ba imamu shafi lokacin da ya bar magana zama baki daya an cewa ke bai bar wani dawo da wasu ta haifa irin imamu amr ba haka ya faɗa kaga shi ba jahili je je cin masa ba shi yasa wani lokaci da aka ga da isa da imamu ahmad sai imamu ahmad ce masa zo mu je ka ga wanda idan ka bi taba gani ba sai ya cewa ya ce imamu shafi suna da suna da munawara ta taba yi da shi da isa ibn rahawiya sun yi munawara na ilimi an yi magana raddi haka to sai yake ce shi ma isa ya ce wato shi ma imamu shafi bai taba gani da abu din ba kaji shi ma shi ma malami ne fa mai wani haba shi ba yana da masa isa ibn rahawiya nan amma haka sun tsaba tawali'u shi bai ce wai shi shi wani ilimi ne mai zama kansa ba in da ku je ku duba ibrahim al-kausaj masai da ke mai babu ahmad ai duk mazai in yayi zaka je ya koma ya koma wani sakon ya ce ya ce ga abin da babu ahmad ya ce in ya yi ittifaqi da wasu ce kaza qala in bai ittifaqi da shi ne ce a ni ga matawata kan zuwa yanzu ganda malamai ke jiwa ba juna har ibn ma'in sai da ya dinga aiwata min babu amma kai dan me da Allah ba za ka je kawai wannan ka ba fi hadisai ba ka fi hadisai ka ba imam Ahmad ya fi sanin hadisai ai shine kitan imam Ahmad ba da hadisin da kuce ingantacce ne ko malaman hadisi to ni za a fayi da shi dan iraki ne ko ba dan iraki ko dan sham haka za a sai imam Ahmad to ai shi wajen me zai dinga bin zai dinga bin imam Shafi kan wani je wata jela sai ya kace je ka ba kai kai ba za ka kai ba za ka gani ba so haka abubuwan suke yake cewa wa hada isa kamar rahuwa huwa min a'immat al-hadith wal fiqh shi wannan mutum malaman hadisi da malaman fiqh yana da mazhaba shi ba lakinnahu duna shafi'i fil tabaqa sai dai yana dan kasar imam shafi'i a a tabaqa wa qala ba al-hafiz zahabi fi kitabi tadhiyat al-huffaz al-imam shafi'i tabaqa as-sabi'a saboda imam az-zahabi ya sanya shi a cikin tabaqoyi da yake kawowa irin tsare kayyar ake kawowa ya sanya a tabaka ta bakwai wa ba ibn rahawiya fi tsana ya sanya ibn rahawiya shi kuma a tabaka ta takwas يقول إسحاق بن راهوية إسحاق بن راهوية أنا تشيوا ذاك الشافعية لا هي مذاكرة الإمام الشافعي شنو أقول متعليك وأنا مذاكرة فقال تتي لو كنت أحفظك ما تحفظ كاي إسحاق إن إذا حدث حديثي إنك في حدث سوى لغلبت أهل الدنيا دا لا دا لا غلب الدنيا إمام الشافعي الشافعي ما حدث شيء سان gaske ana buga misali da shi don hadda amma ne gaskiyar magana wajen hadda bai kai isa bin rahawiya ba shi yana da cikin abin da ya zarra tsakanin tsakanin ɗalikunsa isa bin rahawiya hadda haddan hadisai to shine imamu shafi anai sai tawazu sai cewa inda ni ke da haddan ka da na galaba duniya wannan hadda taka da ba su da shi da imamu ahmad imamu ahmad shi dai ya fi hada ko kowanne ne amma shi wajen hadda ya samu rahuya aya ne wajen kuma sanin ilmin hadith da kuma haddan shi da kuma sanin hadisai hadisai sai da kuma ne ne nan ba daidai ba babu kamar Ali bin Abdullah al-Madini a tarihin su sai da kuma ilimin jarhu wa ta'lil kuma babu ibn kamar ibn ma'in atba'uhu li jami'i funun al-ilm kuma shine imam ahmad علق على هذا الحاجب البيهقي ما هو بيهقي سي تعليقي akan wannan magana nasa da qawlihi sai yace wa hada yace ya faɗi wannan magana da anna ishaq al-hanbali saboda ishaq ibn rahawiya al-hanbali kana yahfazu ala rasmi ahli al-hadith yana haddace hadisi ne a irin yanda malaman hadisi ke haddace shi a ka'idar su wai sun da abuwa ba husar da kuma yana yana yana in yazo zai baka hadisi yana yana kawo shi ne sardan azbe ɗaya bayan ɗaya haka ke kawo ka hadisan ɗaya bayan ɗaya wa kana la yatari ila ma kana yatari ilayhi shafi min ism ba'd wal fiqh amma shi baya iya zaƙulu abubuwa ya shirya shiri zuwa ga abin da imam shafi ke shirya zuwa gare shi na ism ba'd da fiqh fahimtar hadisi sosai irin ne imam shafi ke fahimta shi ma ne malami ne wa kana shafi yahfazu min hadisi ma kana yahtaju ilayhi amma shi imam shafi yakan hadisi hadisi ne abin da ke yake bukata kawai ba kowanne ba kuma a baya iya kawo shi sarrafa kamar da shi ma mu isa mun hawaye ke kawo shi wa kana la yastankifu min rasul ila ahlihi fi mashtaba alayhi kuma bai kasa a gwiwa wajen ya koma zuwa ga malaman hadisi a ce abin da ya mushi ya mushi tutsu na fahimtar hadisin wa zalika li shaydi ittiqaihi lillahi azza wa jalla wannan saboda tsabar takawarsa ga Allah wa khashiyati lillahi da tsoronsa da yake ma Allah ta'ala wa ihtiyatihi li dini da kuma wato yanda yake yewayewa addinin sa kaga sai kowa wajen malaman hadisin sai ya su zaya mishi wannan kaga a ce kaga akwai wannan inganta wanda ya faɗa wannan magana wa yamma yuwaddihu kalam al-bayhaqi abin da zai tabbatar da imam magana imam al-bayhaqi nan ma kana min awal imam shafi'i abinda muka sanya labarin imam shafi'i shine mata arbu imam ahmad a lokacin da ya wato zo wa imam ahmad wa huwa ruwa fi sinni wa tabaqa wal imam ahmad yana kasa da shi a shekaru da kuma wato tsari tsara shi ba karansa bane wa yaqul lahu yana ce masa antum a'lamu bil hadisi war rijal minni imam ahmad ku kuka fi ni sanin hadisi ku fi ni sanin rijal idan kana al hadithu sahih fa alimuni in hadisi ingantacce ne ku sanar da ni in sha'a in ya ga dama ya kuni kufiyan hadisi ya zama makufe ne aw basariyan ko basari ne aw shamiyan ko bashami ne hatta azhaba ilayhi idan kana sayyan inda ya inganta ni zan tafi ya zama shine mazhabi na me zai faɗa wannan maganar me zai faɗa wannan maganar mutanen madina zan yi imam malik tunda aka fara samun matsalaita galibi a saba samu ita sun yawa a madina ba da haka hadisi in dai na madina ne ko mursal ne sun su karba kun gane amma hadisi in dai a dan iraki ne kuma ko basara ko dan sham tunda akwai matsalaita sun fara yawa ko ya inganta suna ita zuwa su karba wasu sun gane sai sun gane mutum tukuna to bayan an zo an samu malaman hadisi yi aiki akan tantance hadisi dan kufa ko dan basara wanda abu duke ruwaitowa da wanda ba amtatu ba shine imamu shafi ke to ne da kun kantance da kanku to yanzu duk hadisi da ya inganta ko a wajen ku ko malaman hadisi to kuma ku ba ni kuma aiki da shi kaga ya sauka daga ra'ayinsa da mutanen Madina a baya kenan yawa wato wannan shi yasa ya faɗa wannan magana wa annaka alayhi taqi bin sulki as-sulki yace cewa fa bar insafa shafi'i kallan adalcin imamu shafi'i wa qawluhu li ahmad da kuma magana da imamu ahmad wa ahmad bin ashabi da ahmad ya daga cikin abokansa wanda suke zama su magana ilimi tare to kada qala ibrahim al-harbi ustad al-ustadi imam al-harbi yake cewa malami wanda yake ustad ne kamar malami na malamai galibi malamin malamai sai zama kamar hausa to ka ce ustad ustad da kaga ustad gawa sunan Allah bane kace ustad al-ustadi wannan babu da shi qalu man huwa suka ce wa kenan qala ash-shafi'i mana hadisa huwa usama ahmad ibn hanbal ba ba ba malamin imamu ahmad bane eh malamin sa ne ya faɗi nan ta amma ba malami malanta ta irin wadanda aka yi inda za ga kamar ran dalibi haka sosai ba a kaga ne imamu shafi'i ai yayi insafi ne abu ne san cewa wani bi sani sai ya sauka tawali ne wannan ba kowa ta iya wani adalcin ba wani za ga ba yi adalci wani za ga ya san cewa dalibin sa wani ya bi shi iya kaza Allah ya fi ni iya adabi dalibi na ne amma amma ba ya sama ya sauka yace eh ku je wurin wani shi na gani a ai ta aika ai bai iya bangaren kaza ba wanda shi bangaren kaza ne da iya shi zaka faɗa wa mutane ba za ka faɗi bangaren da iya ba babu tabalu ya kama abin yayi nisa to mu karasa mu karasa wanzur wa faqad Allah li ta'ati kalla Allah ya tattata kai ga da'a ga Allah ila ta yabu hadal imam rabbani zuwa tawallu wannan malami na Allah hatta fara fi khimabi ila imam Ahmad har yanda hatta fi khimabi har wajen magana sa da yake yi zuwa ga imamu ahmad ai ya kwaɓe mu wa ka'anna ma ya kwaɓe man huwa akbaru minhu sinnan kai ka yana magana da wanda ya fi shekaru ne ba aw ka annahu tilmidun ya kwaɓe shaykhahu kamar wani ɗalibi yana magana da malamin sa wa mu'allimahu ko kuma wato malamin sa shaykhahu wa mu'allimahu ya kwaɓe bi damir jama'a ya ma yana mishi magana da damir jama'a na wanda ke ta'zimi ne wannan girma ba shi ke ai yace antum antum a'lamu bil hadisi idza sahha indakum faqulu lana kun gani أين تجد تواضعا كهذا إذا لا تتواضع كما ونا إلا عند هؤلاء الرباني سيئين ونا ما لمينا الله الذين يعرفون فضل العلم وفضل أهلي وأنا سنة فلما فلما أبو ما أبو علمي وهذا أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي ذا أبو أنا مثل الحميدي ينا واحد من كبار أصحاب ابن عيينة إذا قلت من يم المجال ابن عيينة كما المادي ابن الشافعي كما يقول وصحيت الشافعي من مكة إلى مصر يتي na abokanci shafi'i daga maka zuwa masar fa kuntu asafidu minhu al-masail na kasance na kan fa'idanta da shi a fiqhu wa kana yasafidu min al-hadith amma na zo da hadisi da ce ni dalibin shi sai ce zo ka bani zo ka ga mu zo ka fara tsaye ibn tabiya yana da wannan shi ma yana da dalibi akira ibn abdul hadi ni al-muharram ibn abdul hadi aya ne a babin sa wajen sanin ilmin hadith shi ba sai dai daga baya wata gudawa ta kama shi sai ya rasu a dai ko su ibnu kasir suna faɗin cewa inda ya rayu to ya zama aya da ya zama aya ya zama aya a ma'anar ya hada ya hada ma'anar malamin sa ibnu tabiya da kuma malamin sa almizi ya hada su duka su biyu shi daya da rayu ba amma to ko a yanzu in ka ga littafan sa kawai ka ga littafan sa yake masu kiradi ka ga al-muharrar din sa da sauran littafai da yi a ga lalle wannan lokacin ibnu tabiya yakan tambaye shi yakan tambayi ibn taymiya ibn taymiya ya tambaye shi cewa kan wasu abubuwa na hadisan shi ba kamar da yake tambaya kuma tsara sa almizi a gaban mutane ma shi eh kwarai kuwa ai ai ibn abdul babban malami ne kwarai da gaske Allah dai ya sanya ya rasu da wuri ibn ali ibn taymiya ne ibn taymiya kuma lokaci zai tambaye shi kan abubuwa wani lokaci kuma almizi kaga tsaransa ne kuma shi ma almizi ya fa'idanta da ibn taymiya abubuwa da yawa da kuma yakan zo a gaban mutane wajen jana'iza da sauransu sai ya tambaye shi kan rijal tunda ya fi su sanin rijal a lokacin ya dinga gyara mushi ya dinga gyara ibn taymiya din kuma a gaban mutane a lokacin da wasu kuma suke kunya su tambaya shi kuma sai tambaya a gaban su sun sai biya sau da aka tawalihu babu abin da zai kara ma malami sai wannan sai girma duk wanda ya tawalihu saboda ubangiji ba abin da zai kara mai sai girma sai girma mai tawalihu mu kawata ilimin mu tawalihu kana mu zama mu aiki mu kenan cika baki cika bakin da in an je kuma aka ce za a yi bincike zurbe ne kwarya ilimin namu bai kai ko ina ba Allah ya sa mana albarka a ilimin mu Allah ta ji kawar da suka riga mu gidan gaskiya Allah ji kawar da suka riga mu cikin gidan gaskiya Allah ta ji kan malam Muhammadu Allah ji kawar rahama Allah ya kyauta mu in ta zo wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ji kawar tun daga zaba Annabi Adam har zuwa yanzu Allah ji kan malaman mu baki da Allah ji kan malaman mu da malaman malaman mu Allah ji kan iyayen mu da iyayen iyayen mu Allah ta tabbatar da daga mu kan addini abinda muke bukata a duniyar mu da lahirar mu Allah ta'ala ya ba mu shi abinda muka sa a gaba a duniya sana'o'i Allah ta'ala ya bamu Allah ya mana albarka a sana'o'in mu Allah ya mana albarka a motsin mu Allah ya mana albarka a tsayuwar mu Allah ya mana albarka a dukkan wasu matakai da muke dauka a rayuwa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين